أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتي في بنظرة تأتي لنا بالظفر آمين walnazkur bari mu ambaci sanaduhu danganan shi shehu mahamudul kurdi littabarruki dan neman albarka bihi da shi halatta haƙiƙa a bisa tabbatuwa haƙiƙa fa'aƙulu ina faɗa wa bihi al'i'anatu da Allah nake neman taimako والمدد da madadi والتوفيق daga mo da katari kama qala radiyallahu anhu kama yanda shehu mahmudul kurdi Allah ya kara yadda a gare shi ya faɗa laqana rabbul izzati ubangiji tabaraka wata'ala rabbul izzati ya laqanawa jibril alaihi salamu jibrilu amincin Allah ya tabbata a gare shi duk ƙur'anin ma gaba ɗaya wanda ɗariƙan ma gaba ɗaya tana ciki da duk abubuwan addini wanda abubuwan da ake karanta a ɗariƙa yana ciki ko kuwa ma a zikaran ɗariƙar tunda shi ma ina na zanna zikira ina na zanna zikira ƙur'ani ya shiga malaman azahar sun ce har hadisi ya shiga to kuma shehu radiyallahu anhu ya ce wannan shine tabbatar kuma har yau ma zikirin ma Allah Allah din ko la ilaha illallah shi ma shi ma ya shiga to akwai ruwaya haka ya zo nasu amma akwai ruwayan cewa Qur'an nan mala'ika Mika'ilu ya karba daga Rabbul Izzati sannan shi kuma kiramun barara suka karba daga wajensa suka ajiye shi a baitul izzi to sannan mala'ika ya dinga ɗebo shi na jama aya uku aya biyar sura guda kaza daga baitul izzi ana kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mun gode Allah galibin wannan wannan ita ce fassalar sufaye duk gaba ki da har inda za a zo yanda kowace ɗariƙa kuma za ta ji amma mun gode Allah fassalar shehu tijani radiyallahu anhu akan wannan din yake amma kuma yan sassalarsa daga shi sai kakansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani wasida sannan daga Shehu Tijani kuma zuwa sahabbansa zuwa sahabbansa har zuwa bayyana sahibul faidati har zuwa bayyana sahibul faidati sannan kuma daga sahibul faidati zuwa sahabbansa kuma har zuwa kanmu komai nisanta mun gode Allah sallamu ba za a ga mutum ya fi bakwai ko takwas ba zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana daga albarkar ɗariƙa mu tsakanin hannunmu da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba nisa yanzu misali dan dai karatu ya fita ba dan alfahari ba yanzu kamar mu sassalamu yanzu in ce daga ni zuwa shehu abdullahi khalifa dan shehu radiyallahu anhu shi kuma zuwa sahibul faidatu babansa shehu ibrahim radiyallahu shi kuma zuwa shehu ahmad suka yi ruja shehu abdullahi yanzu ga sahibul faidatu shehu ibrahim ga shehu ahmad suka yi ruja shi kuma zuwa shehu ahmad abdalawi shi kuma shehu abdalawi shehu ali tamasini shehu ali tamasini shehu tijani abul abbas na biyar shi kuma shehu tijani manzon allah sallallahu alaihi wasallama shida yanzu wannan sassala tsakanin hannunmu da nan manzo Allah sala mutum shida mutum shida abinda sabata da nisa saboda shehu abdala shehu abdalawi shehu shehu ahmad sukairuj yayi tsawon rai yayi shekara 105 dan haka ya ga shehu ali tamasini ya karɓa wajen shehu ali tamasini dan haka shekara 105 mutane za su iya rayuwa su mutu wani ma ya rayuwa ya mutu za a iya samun mutum biyu su yi rayuwa ko wani ya shekara hamsin ko sittin ya rasu wani ya arba'in da wani abu ko dai abu za a iya samu to to wannan kenan kaga yanzu wannan sassala ta shida to kuma abin da ya sa muka faɗi zancen sahibul faidati shehun mu shehu malam dan dada rahmatullahi alaihi almajirin shehu man tijani ya gaya mana ya ce akan wani abu da ya faru ya ce shehu man tijani ya gaya musu shi kuma ya ce shehu man tijani ya gaya musu tunda sahibul faidati ya bayyana kuma sahibul faidatin nan gaskiya ne sahabban shehu tijjani na zamanin gabaki ɗayansu sai wanda ba a sa shi a cikin magana wanda hasada ce ko kaza wannan ba amma dai masu gaskiya da ba a taɓa ganin jama'a su haɗu akan abu ɗaya irin haka ba sun haɗau wa shehu cewa sahibul faidati ne ko ba kowa a cikin mutanen magarib sai suka yi ruje ya isa ko ba kowa a cikin mutanen masharif sai Muhammad al-Hafiz bin Abdullatif ya isa to sannan kuma mu garbi Ifriqiya mun gode Allah kusan dukkan malamanmu da waliyanmu da ɗan ɗariƙanmu da wanda ma ba ma tijjana ba sun tafi haka to shi kenan tun da shafi jani ya magana sahifu ya tunan gaskiya ne tun da sahifu ya tunan an haɗa kan shi ne to shauman shau ɗan da yake gaya mana shauman tijjani ya ce sassala in dai ba ta biyo ta wannan sahibu fayyacin ba ta zama ta albarka dai kai amma dai a ajiye ta dan faida kai amfani da ita sassala din nan in dai yana son madadi sai dai in kuma hauragiyar sa yake so to wannan kuma amma in dai madadi yake so to in dai sassala bata biyo ta sahibul faidati ba to ya ajiye ta tunda sahibul faidati nan gaskiya ne ya yi abu to shi yasa to ga yanzu tsakanin mu daga kan shehu abdullahi daga in dai ta wajen hanyar shehu abdullahi nan yanzu hannu shida ne kawai mun gode Allah haka alhaji ahmadu dam khalifa sassalan mutum wajensa mutum shida ne kawai haka shehu tijani in yas na khalifa mutum shida ne tun da duka daga wajen shehu haka sharu ibrahim haidara radiyallahu ta'ala an mutum shida ne kawai haka shehu tijani dan shehu alhaji mun gode Allah mutum shida ne zuwa kansa da shehu in kuma mun sa babansa a tsakiya shehu alhaji mutum bakwai kenan amma shehu ya ce ni ne ma ijaza kuma ijaza shehul hadi ce ni shehul hadi ne shehul hadi ni ne ni da shehul hadi kai ne kai kuma mu ne yana nan a da hannun shehu ibrahim ba abu ba wannan abu haba damina da wannan abu ai duniya duniya gaba ɗaya ta kawo hadi wannan abu to kaga in mun sa shawar hadi bakwai in kuma sa shi shida to duk dai tana cikin yan sassara tsakanin hannunmu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shida to to haka to idan kuma an dada saukowa idan kuma an dada saukowa yanzu hannun malar namu shehu malar isa ƙofar mata hannun shehu sani kafanga ta wajen sassala yanzu ba ta wajen ilimi da karatu ba shehu mai hula a ta wajen sassala magana ji tana nan mun faɗa a kashifil ilbas ta wajen shehu sani kafanga shehu sani kafanga gausi to kaga yanzu bakwai yanzu ta zama bakwai waccan shida yanzu wannan to ta muhammadu abdullahi wulji sayid ma shida to yanzu wannan ta wajen malam ta zama bakwai to idan mun zo ta wajen shehu suwar radiyallahu ta'ala a faki suwar suwar ibn abdulkadir at-tatabi radiyallahu anhu ardahu annabi idan mun zo wajen sa shehu suwar shi kuma daga sharif tijani albarnawi sharif tijani barnawi shi kuma daga shehu ahmad abul fati shi kuma daga gausi to yanzu ta zama takwas shehu suwar sharif tijani shehu abul fati shehu ibrahim shehu ahmad abdala shehu sukai ruja shehu ahmad abdalawi shehu ali tamasini shehu tijani abul abbasi muhammad rasulullah sallallahu alaihi tara ta zama tara ko kuma shehu suwar ne yana da ita daga shehu abul fati idan kuma muka bi ta wannan idan muka bi ta wannan sai dai kawa ya rubuta daga shi zuwa sharar ahmad tijani albarnawi sannan zuwa shi Ahmad Abul Fati radiyallahu anhu to wannan ita ce kusan sasala mai tsaho ta mazaje amma mai albarka mai kaza ita ce sasala mai tsaho tsakanin mu da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tara ita ce amma ga takwas ga eh, shida shehu abdullahi ya rubuta min rubutunsa yana nan radiyallahu ta'ala anhu ardahu yake cewa in kaga dama in kaga dama ka ce daga kai zuwa sahibul faidati jibiya yadda shehu abdullahi wa ka in kaga dama ka ce daga kai zuwa sahibul faidati daga sahibul faidati zuwa shehu tijani abul abbas daga shehu tijani zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai dai wannan wajen masu imani wajen da suka ya ce kowane ba ce kowane mazauni akwai irin magana da ake faɗa ma'ana wannan wajen masu gaskiya da kaza kaza kuma gaskiya ne shehu ibrahim radiyallahu anhu ya shehu tijani ya yi mar ijaza da kansa shehu ya faɗa a kashful ilbab duk wannan ijazozi na maza sannan shehu ya karɓa daga shehu tijani shehu tijani kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda dai aka cire wa'annan mazaje ai mu maza mu wa isa wa isa ya shiga to mun gode Allah to mu ne kadai a ɗariƙan mu mun gode sabida ne sabida ɗariƙar cikamakon waliyai ce falala Allah ce ba ba isan mu bace duk mai so in ya shiga ta ta zama tasa wannan magana ta kowa da duk wanda ya shiga amma in kuma mutum ya ce ba zai shiga ba yana kan wata ɗariƙa ita ma ta gaskiya ce ita ma tana da sassaloli amma maza yanzu dai kalwatiya ɗin nan yau da rubuta ta yau shekara wajen ɗari biyu da wajen hamsin amma jibi irin mazajen da suke ƙasar to shi yake cewa faqul wa billahi al-i'anatu ga Allah muke neman taimako wal madadu da madadi wa tawfiqu daga mu da kasari kama qala radiyallahu anhu kaman yanda shehu kaman shehu yanda shehu Mahmud al-Kurdi ya faɗa laqana rabbul izzati jibrila rabbul izzati shi ya laqana wa mala'ika jibril alayhi salatu wassalam wa huwa shi kuma jibril alayhi salatu wassalamu laqana an-nabiyya sallallahu alaihi shi kuma manzo shi kuma malaika jibril ya lakana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laqana ali ibn abi talib karrama Allah wajahu shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lakana sayyidina ali bai hana ya lakana sayyidina abubakar ba bai hana ya lakana sayyidina umar ba bai hana ya lakana sayyidina usman ba bai hana ya lakana wa abu huraira ba bai hana ya lakana wa ubayyu bin ka'ab da duka amma mun gode Allah sassalar ɗariƙa duk siddiƙiyar wannan mukami na sayyidina Abubakar siddiƙiyar sa ikon Allah sassalar ɗariƙa daga sayyidina Ali ne to kuma wannan ba komai bane su ma waɗannan sahabbai suna nan da nasu to manzo Allah shi kuma ya lakana wa sayyidina Ali karram dan Abi Talib karramallahu wajahu kuma kowa ya ga maganganun sayyidina ali ya ga ya ji ayyuka irin nasa ya san wannan ayyuka ne na almajiransa yan dariƙa ga baki ɗaya kuma kowa ya ga ayyukan yan dariƙa mutanen kirkira gaskiya ya san ayyukan wannan babansu da ya laƙana musu ne to sayyidina ali Allah ya gima fuskansa wa huwa shi kuma sayyidina ali laqana ibnahu hasan shi kuma ya laƙana wa ɗansa hasan wal hasan al-basariya da hasan hasan al-basari wa jamil ibn ziyad da jamilu dan ziyad to bai hana kuma ya lakana sai na husaini ba sai dai ikon Allah kowa yana da wanda ya rike albarka yaya da yawa kenan galibin yan uwan mu shi'a su kuma sun fi cewa sun rike sayyidina husaini amma shi ma namu ne su ma kuma Hassan ɗin nasu ne amma dai duk abinsu za su ce sayyidina Hussein radiyallahu ta'ala anhu to kuma ikon Allah su kuma ahlus sunnah ya kuma duk abinsu za su ce sayyidina Hassan kuma bai hana su ce sayyidina Hussein ba dai ala ayi halin da duk gida ɗaya ne kuma duk an haɗu duk an haɗu to sai Jamila bin Ziyadin haka ya zo a wannan sassala Allahu a'lam amma galibin su kuma ruwaye kumailu bin ziyadi kumailu wannan almajirin sayar na ali mashhuri wanda akwai wuri duka da za a ce sayar na ali ya karba wajen wannan abokin annabi musa da kafa na kabiru shi kuma ya laƙana kumailu bin ziyadi to bai hana uban da ya ga sunan ya zo ɗaya amma nan kuma jamilu bin ziya kuma yanzu jamilu din nan da za a yi da za a dora dugo akan jin din nan sai zama kumailu din kumailu bin ziyadin jamilu bin ziyadi kila ta tasbihi ne kila abu to wayannan almajiran sayyidina ali guda uku mashhurai da dariqa sayyidina hasan bai hana an ba sayyidina husaini ba sayyidina hasan al-basri hasan al-basri ya tarar da sayyidina ali ya tarar da matan manzon Allah sallallahu dan baiwar dan baiwar ko maimunata ne dan baiwar maimuna ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa in yana kuka takan dau nonanta ba ruwa da cijiya sai ta sa mar a baki sai ta sa mar a baki amma kuma ya tarar da sayyidina Ali ya karba abu a wajen sayyidina Ali to wal Hasan al-Basri yanzu gashi Hasan al-Basri ya karba wajen sayyidina Ali sayyidina Ali ya karba wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya karba wajen Jibril Jibril inda Rabbul Izzati wal Hasan al-Basri Hasan al-Basri kuma laqana habiban al-ajami ya laqana wa habibal ajamiya habibul ajami Hasan al-Basri ya laqana habibul ajami wa huwa shi habibul ajami laqana Dawud da'i ya laqana wa Dawud da'i wa huwa shi Dawud da'i laqana ma'rufa ibn fairuzin al-kharki ya laƙana ma'arufa ibn fairuzi nil karki ya laƙana ma'arufal karki wa huwa shi ma'arufal karki laƙana sariya ibn al-mugallasi saƙaɗi ya laƙana wa sariya ɗan mugallasi a saƙaɗi wa huwa shi sariya ya laƙana wa imamu junaidu imamu junaidu bin junaidu bin muhammad sayyida da'ifat wanda ake ce ma shugaban sufaye duka albagadadiya mutumin bagadada me yasa ake ce ma shugaban sufaye saboda daga zamanin sa ne dariƙa kuma ta watsu ilimin ta ya watsu har shi ya fara fito da ilimin ta sarari ya yi magana iliminta da kaza da kaza ake ce masa abu kamar yadda ake malikanci da kaza ai ba za a ce fito daga maliku ne kadai ya fara ba dai abu amma ga malamansa da kaza amma wannan dai ya abu to duk gaba ki da to wannan shine yadda sassalar kowane karatu haka za ka ji ka sassalar kira'o'i din nan sassalar mazhabobi din nan sassalar kaza kaza to haka sassalar sufanci gashi dai Junaidu a zamanin sa ta watsu shine mashhuri to shi kuma Junaidu din nan Sariya dan mugallasu sakati shi ya lakana masa shi kuma Sariya din nan ma'arufu bin fairuzul kharki shi ya lakana masa shi kuma ma'arufu din nan Dawud da'i shi ya lakana masa shi kuma Dawud da'i din nan Hasan al-Basri shi ya shi ya lakana masa shi kuma Hassan al-Basri din nan sayyidina Ali ya lakana masa sayyidina Ali manzon Allah su shikenan abu ya haɗu ya zama a cikin lamarin mu saboda hadisi to Junaidu shugaban wa huwa shi kuma Junaidu laqana Muhammad al-Bakariya ya laqana Muhammad al-Bakari duk inda ake musu laqabi da Bakariya baka galibi jikokin sayyidina Abubakar sallallahu ta sayyidina Abubakar ce ta jini وهو شي محمد البكري لقنا وجيح الدين القاضي يا لقنا وجيح الدين القاضي وهو شي كما القاضي وجيه لقنا عمر البكرية يا لقنا عمر البكري وهو شي كما عمر البكري لقنا أبا النجيب سهر وردي يا لقنا أبا النجيب ما يطريق السهر وردية sahara wardi ko gari ko sahara wardi dai wa huwa shi aban najib sahara wardi din nan ila kuma mai dariƙa sahara wardi a daban su laqabin ne yazo daya shi aban najib sahara wardi din nan wa huwa laqana qudubad din al abhari ya laqana qudubin addini al abhari wa huwa shi abhari laqana ya laqana wa qudubad dini ya lakana rukunan dini rukunin addini Muhammadan Najashi sunan yakan bambanta yakan bambanta da wannan na kasuwa daban to wannan abin da yasa muke kan saboda wannan shine rubutun sayyidi ali al-harasimin cikakke shine rubutun shehu ali al-harasimin to shi yasa ba a shi yasa muke kai sai dai abin da dole ne da gani an san kuran alƙalami ne in sun gyara yawwa to shi na jashi din nan muhammadin na jashi din nan laƙana shihabaddin muhammadi shirazi ya laƙanawa tauraron addini muhammadi shirazi shi kuma muhammadi shirazi laƙana jamaluddin tabrizi ya laƙana jamaluddin tabrizi abin mamaki shiraza tabariza wa'inan duk lakabi ne na mutanen da yanzu a Iran suke farisawa ne galibi haka malaman hadisan haka malaman nahawun yanzu dai shehun musuluncin hadisin gaba daya ishaqa ibn rahawai rahawai hadiya farisanci ne wannan zanjawaihi rahawai yanzu gaba daya mai nahawun gaba sibawaihi sibawaihi zaka je kaza kaza to mutane abin yana rikita wa'annan garuruwa garuruwa ne na ahlus sunnati lalle sharifai sun zauna a ciki yanzu yanzu mashhad da take iran dinnan yanzu akwai kabarin sayyidi ali rida sayyidi ali rida kudubi ne a cikin sharifai sassalasu kuma yana daga cikin limamai na nawa na shi'a imamiyya sayyidi ali rida sayyidi ali rida dinnan an sai je musal kazim musal kazim din nan radiyallahu anhu dan ja'faru sadiq imamu ja'faru sadiq imamu ja'faru sadiq dan muhammad al-baqir muhammad al-baqir muhammad al-baqir shi kuma dan ali zainul abidina eh dan ali zainul abidina ali zainul abidina shi kuma dan sayyidina Hussein sayyidina Hussein dan sayyidina Ali sayyidina dan manzon Allah ai jika dan dan uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan dai dan gida ne sai duk gabaki da sallallahu alaihi wasallam to kaga to kabarin sa yana nan mashhad din nan lallai sharifai suna da yawa to amma kasar ahlus sunnah ce bai hana akwai masoyan wa'annan da ake ce musu shi'a ba da mabiyansu daga dukkan mu masoyansu ne da mabiyansu da komai amma mazhabarsu ta shafi'iya ce ƙasar shafi'anci ce ƙasar shafi'anci ce sannan da gonar da komai sannan malaman musulunci tuli da na hadisan da na komai dinnanan duk ahalusunan ne duk baki ɗaya har bayan haɗuwar bayan haɗuwar daular temur lanka bayan haɗuwar imbiraduriyar taimuriya temur lanka temur lanka dinnan daularsa ta faɗi 1370 daularsa ta faɗi 1370 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tana 736 daular taimur lanka ta faɗi a wayannan wuraren to sai sai daular kuma ahalus sunnati ta hau da zancen shafi'anci din da abu ya zamanto sufa daular ahalus sunnati ce kuma daular sufaye ce sufanci ne a wajen sabida sufanci ne saboda wanda ya kafa ta din shi babban sufi din shi ne safiyuddin al'ardabili safiyuddin al'ardabili yawa sufi ne babba sai ake ce musu safawiya ɗariƙarsu sunanta safawiya ɗariƙarsu sunanta safawiya safiyuddin al'ardabili safiyuddin al'ardabili din nan an haife shi 1252 ya rasu 1334 asalinsa mutumin bakurde ne bakurde ne amma kuma a wannan wuri yake to kuma ya zama kusan iran din nan gaba daya a karkashin sufancin ɗariƙar safiya din al'ardabi safawiya take to ikon allah daga ɗansa kawaja aliyu safawi daga ɗansa kawaja aliyu safawi daga nan ya shiga mazhabar ya bar shafi'anci ya shiga mazhabar imamiyya da shi'a ya shiga ya bar ɗariƙar safawiyya yanzu kuma ya zama shi'a safawiyya har yau ya shiga ikon Allah duk almajiran baban nan nasa ya shigar da su daga hannun aliyu safawiyya daga nan iran ta canja kafin ta zama iran shiraza tabariza da duk waɗannan sunayen wurare da duk ake zuwa ɗebo ilimai tsutsa waye duk suna cikin iran yanzu da duk nan ake zuwa neman ilimi nan ake zuwa karɓan hadisai nan ake zuwa karɓan kaza to daga nan aliyu safawi din nan aliyu kawa da ake ce masa aliyu to shine ya juya ta daga shafi'anci zuwa shi'anci daga sufanci zuwa shi'anci zuwa isna ashara duk safawiyawa dinnan duk yan ɗariƙar safawiya suka bi shi suka bi shi almajiran baban nan nasa gaba ɗaya duk gaba ɗaya sannan daga shi zuwa ƴaƴansa har zuwa jikansa Isma'ilu Safawi to Ismail Safawi bani daulatarsa to shi kuma shi ya gina Iran din nan Ismail Safawi shi ya yaƙa ya zama da ita ƙasa ɗaya a wancan lokaci ya zama Turkiya can ana ce mata daular Usmaniya daular ahli sunnati ce daular Usmaniya to shi kuma ya kafa daular Safawiya ya zama su ne manyan ƙasashen musulunci da suke karo a tsakaninsu wannan daular usmaniya daular turkiya kenan wannan kuma daular safawiya ita ake cewa iran din nan ya kafa ta 15 ta yi shekara 200 da wajen 36 tana ci ta faɗi 17 ta faɗi 1736 daular safawiya ta faɗi amma sai da ya yaƙi azerbaijan ta zama a ƙarƙashinsa georgia turkmenistan pakistan suriya bahraini kaukas afghanistan uzbekistan turkiya kanta armenia iraki kuwait duk sai da suka zama a ƙarshensa imbiradoriya ce daula ce babba daga da yaƙi duk sai da wayannan ƙasashe da kake ganin iran nan take maganganu na tana ganin duk wayannan ƙasashe kamar nata ne ake ta rikici da ita dinna da duniya duk ga baki daya tarihi suke bi cewa waɗannan ƙasa duk da sun sami yancin kai yanzu sun bangare kamar ingila yanzu ta dinga kwamarwa ta dinga cewa waɗannan duk mu yanzu nan ƙasashen ingila ne duk da mun sami yancin kanmu to haka su ma yanzu duk waɗannan ƙasashe to ismail safawi din nan duk wannan zage-zage da waɗannan abubuwa gaba ɗaya shi ya kafa su shi ya kafa su tun daga da shi'a ma'anata tun daga farko dai da ta fara ma'anata masoyan sayyid na ali shikenan an ce shi'a da masoyan sayyid na ali masoyan sayyid na ali wanda suka ce bayan sayyid na abubakar bayan sayyid na umar to wallahi ba su tsora sayyid na usman kan sayyid na ali ba ma'ana shi'a kenan bare kuma da yaƙi ya tashi tsakanin sayyid na ali da yan uwansa sai da aisha da dan uwansa Zubairu bin al-Awwam da Talhatu to duk waɗanda suka bi sayan na alnan kusan sahabbai ne gaba ɗaya yan badar duk da sahabbai duk gaba ki da sai yan ba su guda uku ba kuma Abdullahi dan sayan na Umar Sa'ad bin Abi Waqqas su ma duk sun tuba wa Allah da ba su taimaki mai gaskiya akan abu ba sun tuba wa duk hadisai suna na Allah ya yarda da su duk to yana su ake cewa shi'a ma'ana masoyan sayyidina Ali da waɗanda suka taimake shi a duk waɗannan yaƙuƙuwa duk ga baki ɗaya to haka ake tafe har abu ya soma canja kuma wanda kuma wani suka soma aka soma zagin waɗanda suka soma cewa ya za a ce an ɗauke a sayyidina Abubakar da sayyidina Umar har su a sa su sayyidina Ali ya fi su to sai aka soma cewa to waɗannan su ne masu shishigi a cikin shi'a din gulatu wayanda suka ce hadda sayyidina abubakar hadda sayyidina ali hadda sayyidina umar amma wa'ancan su ne masu dan sauki sauki daidai su ma ana dan taba su su alisan sun ce a a yanda dai sarautar su ta taho a bar wa Allah baɗi a tafi da yanda sarautar su ta taho daga sayyidina abubakar sai sayyidina umar sai sayyidina usman sai sayyidina ali a tafi haka a bar wa Allah lamari to in ka lura kowanne ba wayannan sun ce a bar wa Allah lamari a tafi akan sarauta yayi duka wayannan sun ce a to kuma da matsayai da kaza wannan shi wannan da abu ne to har kuma zamanin safawiya dinnan zamanin ismaila safawi dinnan gwamnatinsa ta ba wa su mabiyansu kuɗi da komai da a wannan lokacin duk wannan zage-zage suka shiga littafansu aka yi ta abubuwa duk gaba ɗaya to daga nan suka lalata wa sunan aka lalata sunan har ya zamanto kowa yake amma da suna ne mai kyau a ce ma masoyin sayan na ali ya so manzala sallallahu alaihi sallama ya ce sayan na ali ya ce wallahi hadisi ne daga manzon Allah sallallahu kuma sai da ya rantsuwa manzala sallallahu alaihi sallama ba wanda zai so ni sai mumini ba wanda zai ki ni sai munafiki ba wanda zai so ni sai mumini ba wanda zai ki ni sai munafiki sayan na ali ya ce da zan daki da zan daki karan hancin masoyina da takobi da zan da ki karan kaga dai duka a karan hanci yafi zafi yafi ban haushi mutum ya naushe ka a hanci yafi yafi zafi akan ya naushe ka a ciki ko a kaza ka sai na da zan da ke hancin masoyina da takobi da ba zai kara ba sai da zan da ki hancin mumini da takobi ba zai kara ba sai sona da zan dinga bawa munafiki zuma a baki ba zai kara ba sai kina don haka malamai suka haɗu cewa ɗan taimiyya munafiki ne saboda yana kin sayan na aji saboda hadisi ingantacce wannan hadisi wallazi falaq alhabbata wa bara'a nasmata la yuhibbuni illa innahu la ahadun nabiyyil qasimi ko ko la yuhibbuni illa mu'min wa la yabghiduni illa munafiqu to haka asqalani ya faɗa wannan asqalani saboda wannan suka ce to ɗan taimiyya tunda Allah a zahiri gashi Allah ya jarabe shi da kiyar sayar na Ali kuma duk wannan hadari da ya zo mata nan wajen ne to munafiki ne kenan in dai wannan hadisi gaskiya ne wannan hadisi kuma gaskiya ne to suna ne mai kyau kamar yanzu gashi ahal hakika din nan yan hakika kaza suna ne mai kyau amma dan wayansu shedadu sun dan ga shikenan kokari ake sai an man lalata shi sai an lala har ya zama ma ko manyan ma ko mutanen kirkin ma babban zagin ka da za a a ce ai dan hakika ne babban da ashe dan hakika ne to ma'ana kaga Allah ya kiyaye albarkan manzon Allah Allah zai kiyaye shi kaza kaza wata rana wata rana zai zama kowa ma gudun sa zai yace maka to in ka gudawa suna zaka gudawa abin da yake karkashin suna ai ba haka kawai ne fenti ne kawai a ce ma dan hakika sai kai wani akwai wani ilimi da ake sani sannan a ce wa min halil haqiqati to in ka gudawa sunan ka gudawa sunan Allah kuma mun gode Allah lamarin waliyai din nan yanzu shi dan taimiya din nan jiba hadarin da ya same shi duk askalani ya ce saboda kiyarsa da sayan na ali hadisi ingantacce ya zo duk wanda ya gaba da waliyi na na yi mai izini mai yaki to duk waɗanda sun san waɗannan sunaye masu kyau ne suke yarfa da shi suke lalata shi to ma'ana sun yaki abin kenan sun yaki haƙiƙa kenan to wanda ya yaki haƙiƙa ko ya yaki Allah to shi kenan ko yanzu shi da Allah yana daga makircin da Allah zai musu kuma wannan an so magani da ida su da kansu ki abin in ka ki abu kuma shi kenan an rabu duk wani wanda ya da su ya ki abin to Allah ya kiyaye mu to to kaji to dan haka duk in mun ji karatu a karatu mutanen tabariza ko mutanen shiraza ko mutanen kaza kaza kaza yawa wannan tana faruwa duk ba gashi nan ba su ne suka yi duk su suka yi kokari bare a cikin sufancin nan mutanen bukara mutanen wannan sun yi kokari sufaye ne ba na wasa ba yanzu iran din nan sufancin da yake cikin ta saboda ardabili din nan da rumi din nan da wane ne din nan ikon allah galibin maganganun su zaka ji maganganun sufaye ne ilimin sufaye suka dauka duk gaba ki da to su ma dai na sharifan ne dai na sayyidina ali ne karramallahu wajahu to kaji dan an ji sunayen su ahlus sunnati ne haqqan kuma in an ce da mutum ahlus sunnati me ma'ana me bin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to har shi ma shi an in dai zai bin abinda manzon Allah ya zo ahlus sunnati ne kenan sai dai kuma da yake siyasa ta zo an rarraba to ba ba komai ba amma kuma me ma'ana ahlus sunna ma'ana ahlus sunnati ba sa son sharifai kenan muna son su ma'ana dan kana son sharifai kuma ka je kai ta zagin sahabban a'udhu billahi ba shi ya biyo boka aiki cewa ko menene duk gabaki daya Allah kiyaye to wannan kenan to shi yanzu kaga shi shirazi muhammadu shirazi ya laƙana wa jamaluddini tabrizi shi kuma jamaluddini tabrizi ya laƙana wa ibrahima zahida alkailani ibrahima zahida alkailani to ga wani laƙabin ma shi wannan kailani laƙabin shi ma farisanci ne iran a yanzu laƙabin farisanci ne idan sai da abdul qadir jilani radiyallahu anhu sharifi ne jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma idan yana daga cikin asalin nasa wa'an can farisa din kailani kenan idan kuma jilani ne lakabin larabawan iraki duk kakannin nasa ma larabawan iraki ne ba abin da ya sa rikici yake faruwa irin wannan saboda wa'annan al'umma ta haɗu waje ɗaya da farisawa da larabawan a iraki duk sun haɗu waje ɗaya yanzu sun cakuɗe iraki na da ta zama ƙasar sasaniyawa sai na umar ne ya kore su ya zama kaurin ta zama ta larabawa da kaza kaza amma da zama sasanawa duk sun abunta to har gobe za ka gane abu yanzu jibi babban malamin iraƙin a yanzu na shi a sistani sistana can iran ne sistana duk gaba ki da amma da to haka za ka laƙabin nasu diya diya shi to in sida abdul qadir jilani radiyallahu anhu asalin kakannin nasa wannan laƙab akwai farisanci a ciki to kailani kenan sida abdul qadir kailani idan a'a duk larabawa ne ba wani ba farise a ciki to jilani kenan to ikon Allah masoyansa ma Allah ya sa mu a ciki ya ban mu a ɗariƙa shehu tijjani muna son wanda ya bi Ahmad Shafi sha'ani kenan kai tawassuli yanzu a ce ba ni gida radiyallahu ta'ala anhu to idan dan haka masoyan sai suka hada ma biyun to duk a haɗa ma biyun duk ba kasai da ta sa kowa yake so ya jashi a jikinsa shi sa sai da abdulkadir jilani wa kailani ba san me yasa suke faɗa haka ba jilani wa kailani mana ba farisi ne kuma arabi ne to yanzu ibrahim zahid al-kailani wa huwa shi kailani dinnan laƙana muhammad al-kalwatiya ya laƙana Muhammad al-Kalwati ila daga Muhammad din nan ita dariƙar Kalwatiyan ta fara sunanta kamar yanzu ai ji dari ku sassala ce sassala ce kaza kaza amma sai wannan ya tashi sannan yanzu Shehu Tijjani ga sai da tashi sannan kuma ta fara Tijjaniya amma la ilaha illallah ko istighfar ko ala same shi kila a wata dariƙa kuma da wani suna da wani nau'i amma to yanzu shi kuma ya laƙana Muhammad al-Kalwatiya shi kuma Muhammad al-Kalwatiya laqana Umar al-Kalwatiya shi kuma Umar al-Kalwatiya laqana Muhammad ya laqana ya laqanawa Muhammadama Abram al-Kalwatiya shi kuma Muhammadama Abram al-Kalwatiya ya laqanawa Alhaji Izzuddina ya laqana Alhaji Izzuddin shi kuma Alhaji Izzuddini laqana sadara dinil jayani ya laƙana wa sadarar dinil jayani wa huwa sadarar dinil jayani kuma laƙana ya laƙana wa sayyidi ya hayal bakubi baƙubi da ake faɗa baƙuba tana nan cikin iraki baƙuba ya laƙana wa sayyidi ya hayal bakubi sayyidi ya hayal bakubi shi kuma ya laƙana wa muhammad ibn baha'iddin sharwani hannu sharwana ya akwai bambanci kaɗan da wannan kaka da sharwani wa huwa sharwani shi kuma laƙana shi kuma ya laƙana wa jalabi sultan al-maqdisi ya laƙana wa sarkin baitul maqdisi jalabi shi suke cewa talabi ko eh talabi eh, jalabi ya laƙana jalabi salik- sarkin baitul maqdisa ash-shahira wanda ya shuhura wanda ya shuhura bi jamalil kalwati adan kalwa ikon Allah eh, eh, wai eh, wani ya ce ko ya zarge mu wai, eh, bare ma ni wai ya zarge ni wai saboda bana shiga cikin mutane ina shiga cikin mutane amma bai san mu babban kirari a ɗariƙa ba a ce ma baka cika shiga eh, ba da maɗarikar tijjani ba eh, yanzu duk shehu nan shehu tijjani nan da ya- da muka karanta ya dinga haɗuwa da su ai dukkansu wani wani ba a ganin sama kwata-kwata har shehu tijjani ya karɓi komai a wajensa kuma in zai ba shehu tijjani da- ba- ba dan shehu tijjani yana ƙi ba dan ya san za a zo ƙarshen zamani wannan ba zai tafi da da zamani ba zai ce kai ma in fatahin ya samu sai shikenan kai ba za ka ƙara haɗuwa da kowa ba to ya za su yi da mai sunana na birnin yaro shehu ismaila khalifa mai yin shekara goma sha nawa a ɗakin halwa ba wanda ya gan shi ma ba to shi kuma ai mu a ce wai ba a ganin kan ma ko ba ka yawo ko ba ka shiga cikin rikitai da ka ai babban birgewa ne a ɗariƙa haka shehu na suke cewa fakun hil kuma hadisi ne fakun hil sabaitin ta zama tabar maɗa- tabar maɗaki keso na cikin ɗaki da'iman tana cikin ɗaki yanzu shimfiɗar katifa cikin ɗaki da'iman tana ɗaki bayan da za a fito da ita wanda a ce to wai zama haka wa atazil kullal wara idan in ka fita cikin jama'a za ka amfane su ko su za su amfane ka to yana da kyau idan in ka fita cikin jama'a kai dai ba za ka amfane su ba su ma ba za su amfane ka ba ila kuma eh, to to me ma'anarta yanzu kawai afuwa ne in kaga dama ka fita in kaga dama to idan ka fita fitina ce ko in ka- ka- to- to, eh, ka- eh, suna cewa eh, idan ba za ka iya taimakon jama'a ba to kiyaye su sharrin ka kai sharrin ka kai ka kiyaye jama'a sharrin ka to ka ka yi sadaka ka yi taimako duk gaba ki da to ba wai abu ba to jibo nan duk kirari ake musu kalwa kalwa shehunne sun yi littafai akan halwa qur'ani ya faɗi kalwa ba nawa wa a'tazilukum wa ma ta'buduna min dole wannan kalwa ce zai ita za qur'ani ya faɗi kalwa yanzu kalwan manzon Allah a kogon hira sallallahu alaihi wasallam da abu duk ta nuna duk wayannan abubuwa ba wai abu bane ba wai ko raina mutane ne ko kwa a'a ba to shi jama'a shi wannan yanzu shi wannan sarki babban kiran da ake masa masa jamalul kalwati jama'a yayin sarkin Kano Usman daga ɗakin halwa ya zo ya aka ce ya zo ya hau sarauta shekarar sa wajen goma sha bakwai ko nawa a ɗakin halwa ya ce ko dai ya hau gadon sarauta ko ya kabari to ina mai son ya hau gadon hadara tashi hankali a yaga mai son ya hau gadon hadara ka ai ko wannan ba mu san shekara nawa zai a cikin ɗakin halwa ba hmm? to wa huwa shi jamalul kalwata adan halwa din nan shi kuma ya laƙana wa khairuddinin naqadi annaqadi khairuddinin naqadi shi kuma laƙana sheka sha- sheka sha'abanal qasdamuni shi kuma ya laƙana wa sha'abanal qasdamuni shehu qasdamuni shi kuma ya laƙana wa muhyiddinil qasdamuni ba muhyiddin wancan babba ibn al-arabi ba Muhiddin al-Qasamuni shi kuma ya laƙana wa Sheikh Umar al-Fuadi Sheikh Umar al-Fuadi shi kuma ya laƙana wa huwa laƙana wa arshada Sheikh Din shi Sayyidi Umar al-Fuadi shi kuma ya laƙana kuma ya shiryar da Sheikh Ismail al-Jarmi Sheikh Ismail al-Jarmi al-Madfuna wanda yake binne bil magaribi a yamma min marqadi sayyidi bilalin daga wajen kabar yana yamman kabarin sayyidi bilalin sai kuma wannan da ya gyara eh, sai ya ce kurba kusa da kabarin sayyidi bilalin sayyidi bilal al-habashi radiyallahu anhu bi diyari shama a kasashen sham dimishka kabarin bilalu akwai wurare wajen uku duk an ce kabarin bilal ne to di yayi duk wanda kaje zaka ji albarka zaka ji abubuwa zaka ga manya galibi sai ka ga wurare da yawa an ce kabarin su ne saboda abubuwa da ya faru kila ga yanda mutane suka san a yake kila wani ɗansu ko wani jikansu ko saboda wani abu ko saboda hijira ko saboda yaƙi ko saboda wani abu a tone shi a ɗauke shi a kai shi wani waje a binne shi yanzu wajen ziyarar kansa yadda Hussein nan sai ka ji ƙasashe wajen bakwai mu kowanne suna ce da gina yanzu dai ga Misira ga Askalana yanzu ga Dimishka ga haka za ka dinga gani su shi kuma suna cewa an dawo da shi karbala din an sa shi a ciki to haka yanzu ka ba sayyidina wani suna cewa yana cikin gidan sarauta na kufa su kuma jikokinsa da su shi suna ta a gashi nan na jafar ashraf din nan nan ne kabarin nasa yake kuma wa'yan sun tafi a'a sayyidina hassan ya ɗauko shi ya kawo shi ya binne shi a baki'a saboda abin da ya sa wannan ta faru sayyidina ali ba a so mazancen kabarinsa ba sai da aka yi shekara wajen sai da aka shekara wajen 60 da wani abu kuma 100 da wani abu saboda ba damar a san inda kabarinsa yake umayya za su tone shi za su tone shi ha abbasawan suka hau su ma faɗa ya haɗa su da alawiyawa ɗin ba damar a san ga ina yake sai da waɗannan sarautoci duk suka faɗi sannan jikokinsa suka iya bayyana ga inda kabarin zamanin ja'faru sadiq to wannan zamani aka fara sanin na na jam'in nan a ce nan ne nan kabarinsa duk gabaki da saboda ba damar a ce ga kabarinsa to za a tone shi radiyallahu ta'ala bayan Allah sun sha wuya kai kuma mun gode Allah mai a tsara hakuri duk wani abu da ake banza ne manyan da yau su ne su ne duniya su ne lahiran da yan an ce sayan ali kuma ai sidratul munta handu wani girma kuma ta kare inda ba ba ba haurawa annabin zaka yi ba ko ko ba haurawa sayan abubakar zaka da zaka zaka har shi shekara wajen nawa ba a isa a nuna kabarin sa ba a tone shi ran nan ba ma wai yana da rai ba shekara 60 ana tsine ma akan munbari shekara 60 ana tsine ma akan munbari akwai malamin hadisin wannan mai musnadin ko wane ne daga cikin masu musnadin nan da katadis ne ko wane ne kaza an ce gagawarsa an kawo kofar masallaci masallaci da maka ana so a yi masalla aka ce gagawar wani fasiki can da ya rasu kowa ya rabu da gawa sai tafi gawa fasikin ce ba gwanda fasikin can da shi ba shi da babban malamin hadisi wannan ya lalata abubuwa ya gode Allah wai da an ce ka lalata abubuwa su wajen malamai wajen masu hankali in dai ka isa din in kuma da gasken abu mai kyau din ne a hannunka to kirari ne aka yi ma duk gabaki da kirari ne mutane da yawa sun yi a to kaga sai dai haƙuri to shi isa amma shi kuma bilal ibn Allah bawan Allah shi bilal duk irin wannan ba ta same shi to shi kuma bawan Allah ya zauna can ya zauna can ya zauna can duk baki da to amma inda aka tabbatar nan abin yake kamar yanzu misali yanzu kan sayan na Hussein ai haka dai an tabbatar da rubutun alƙalai da waɗanda suka karɓo shi da waɗanda suka gano shi da kuma har yau kaman shekara talatin ko shekara hamsin da ta shige da 'yan makaranta suka soma aka soma sa shakku a 'yan ƙasa 'yan ƙasar misira aka soma sa shakku cewa ƙarya ne ba wannan kan ai ba kaza kaza to gonar ta zaɓi gonar ta zaɓi wani shehun wata ɗariƙa akwai youtube da za ga ana hira da shi wanda har da shi da kuma wani ministan kaza da ministan kaza to azahar ta zaɓi wa'annan saboda tsarkinsu da aka sani amma shi wannan shugaban ɗariƙa ɗin shi ne shugabansu aka ce to su su shiga inda wannan kan suka su ƙara yin kwamfam su ƙara gani su suka buɗe duk suka faɗi yadda wajen yake kuma a tarihi da rubutu da komai ga haka wajen yake da inda kan yake da a cikin abin da kan yake da murku da zan koran zanin da kaza da abubuwan da yanda suka ganshi da halin da ya same su lokacin da suka ganshi duk ga baki daya suka je to gashi suka fito suka gaya wa hukuma da kaza kaza aka kuma kulle aka kuma eh, tabbatarwa to mun gode to yanzu wannan sai a ce to nan ne na gaskiya to can wajen wajen kuma sun zama sunan su muqama sai a ce makaminsa makaminsa to kuma sun ce duk ɗaya ne saboda waɗannan abin na rai ne yanzu ruhi ne rai ne rai yana ko ina rai zai zama yana ko ina yana amma jiki shi shine zai iya zama to amma ran nan zai iya ɗaukan kuma kamar jikin nan yanzu yanzu ga ran annabi Musa da jikinsa a kabari yana sallah ga kuma annabi Musa da ransa da jikinsa a Baitul Maqdis manzo Allah ya musu sallah ga kuma annabi Musa da ransa a sama ta shida har ya ce a rage sallah yanzu in baka da irin wannan karatu ya ni wannan wani irin wasa da hankali ne ga Musa tan akabari ga Musa tan akabari kaga yanzu da annan Musa a kabarinsa Sina'a cikin Misra sannan ga annan Musa a Baitul Maqdis kuma manzo Allah ya masa sallah sannan kuma ta ji anan ga annan Musa a sama ta shida shi yace a rage sallah ma to ba komai ruhi ne jikin ne amma yanzu wannan jikin kuma na malakutiya na haske ba na alamun mulki ba wannan jiki na alamun mulki ga can a kabari saboda ran mutulaki ne saboda ma'arifar ran nan saboda annabtar nan jikin nan yana nan lafiyar sa kalau da za a tono annabi sai a ganshi lafiyar sa kalau abun mamaki ma gashi nan da yake mai son sallah ne Allah ya kara sallar sa yake ta bugawa a cikin kabari ko duk abin da kake so yake ta buga kayanka ka sallah yake ta bugawa a ramomi kuma ta tukurin su da kuma masu diwani kuma a ta kowa dai abin da yake so masu salatul fati kuma wallahi tallahi wallahi tallahi na ga wannan na ya barci da sarkin kano abdullahi bayero wai yana zaune a kabarinsa an yi zaman sarautar nan ana ta buga allahumma salli ala sayyidina muhammadu al-fatihi lima ugulika na ta kallon ban man magana ba shi ma bai yi ba ikon Allah ba iya matsa kusa da shi amma dai gashi an zauna an kannan na ta kafa ana ta buga salatul fati to kaga Allah ya samu daga cikin sufaye daga cikin mazaje wanda mafarki gaskiya ma'ana aikin sarki kowa ya san almajiran gausi da wani bawan Allah ya zo rasuwa wani ta ce ne la ilaha ce baka ji ina ta buga salatul fati ba la ilaha illallah na ciki salatin manzo dan mutu ya ce la ilaha illallah bai ce muhammadu rasulullahi ba ta karbu to Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu albarkar ka gani to duk an ce suna da yanzu in ka jefa ball ko wani dutse a cikin ruwa sai ga ya bullacen ya bullacen ya bullacen ya bullacen ya bullacen duk dai shine to suna da duk inda ka je ka ji albarkar su inda an ce wajen mukaman su ne to sai ka ji albarkar su dan haka ake sawa makarantu ake sa wa wurare sunan masu albarkar to yanzu ya zama mukamarsu sai sun samu wani abu na albarkar wannan ya zama mukamarsu duk masallatai ko makarantu ko mai haka an samu sunan ba ikon Allah yanzu har yaran zamani ma yanzu wanda suka yi wa ƙasa aiki su a ga in sun mutu wata makaranta a sa sunansu ko wani titin a sa sunansu ko kuma fi'ilan da ka zo wannan titin ka tuna su ka tuna su saboda sun yi to da suna da madadi ma na baɗini tun da mu ma muke iya ba wa matacce abu mu ba shi kulhu Allah mu ba shi kaza kaza inda yana da ƙarfi shi ma zai ba mu abu ai muka shi mun iya ƙarfin mun san tsakanin mu da lahira tsakanin mu da shi babu kaza amma mun iya miƙa masa ko mun tabbata to shi ma da yana da ƙarfi zai iya ba mu duk gabaki da to wannan to kusa da kabarin Bilalu alhabashi radiyallahu an bi diyari sham a kasashen sham bi hana yana urdun ba bi hana yana kaza kaza wa huwa shi isma'ilu ajarmi shi kuma ya laƙanawa wa huwa laƙana shi kuma ya laƙana wa arshada ya shiryar da sheka ali afandi ya laƙana ya shiryar da sheka ali afandi ƙarabasha ƙarabasha misira misira ta ɗan so matsowa kenan wata kallafa ya halifantu an walidihi daga babansa a sheka Mustafa daga shehu Mustafa wa huwa allazi ajazahu bil ishad shi ya ma izinin shiryawa wani za ga an bashi an ma izinin dariƙar kuma an ma izinin ya shiryar yanzu a cikin ijazo zumu mun gode Allah yanzu har ga ijazo shehu Abdullahi Inyas dan shehu bi girma irin na shehu abdullahi mun yi imani da shi mun shekara wajen goma a hannunsa ko fiye da haka duk wanda aka ce ya zauna da shehu abdullahi karka tambayi abunsa duk gaba saboda kowa ya san waye shehu abdullahi da mun gode Allah to amma kuma ikon Allah shehu dan shehu hadi shehu hadi ko duk mun gaje shi afirka nan duk gaba gida amma ikon Allah da Allah ya danka mu hannun Shehu Jan dan Shehu Hadi shi kuwa muka ji ma an fara daga zero digiri bayan a wannan lokacin mutum yana alfahari yana ganin cewa ya kai karshe ka ji ma an soma kwabo da kai ba kama fara ba subhanallahi ka ji ma an soma kwabo da kai kuma har gobe baka kare ba har gobe nan in an yi arba sai an cilla ma wata tambayar da sai kaga bangwaye suna so su haɗe ka wannan bangon ya ta wannan bangon ya ta wallahi azi yana so ya haɗe ka abubuwa da na so mu rubuta wa'ansu daga cikin abubuwan tambayoyinsa da amsa da wata mu daidai wata ya gara biya Allah Allah ya bashi lafiya ya ba mu lafiya ya kara masa madadi ya kara mana mai to shi isa muka fi tsayawa a kanta yin ijaza da ba da tsarika da amma duk kuma wancan albarkar suna nan amma ga wanda ya samu a turmi daɗi a kan waɗannan da kowa ya yi aikinsa wa jazallahu anna jami'a sadatina almufidina lana wal mujizina lana wal murshidina lana wal murabbina lana wal muraqina lana an izini sai da kowa da ya ma aiki Allah ya saka da to amma kuma za a ga akwai wanda ka fi casuwa ka casu sosai to kuma lalle shi sa ga to kaga yanzu ga ijaza ga irshadi kuma tadi akan wata za ka ga magana ijaza ne duk ga baki da yawa sufaye ba a saka suke ba lamarin sufanci din nan yanda yan ƙasa suka san yanda tsarin jami'o'i yake ko yanda tsarin ƙasa yake ko yanda tsarin sufaye ba a saka suke ba mutane ne masu tsari mutane faɗi kai kowaye to to kai din ina ka je ka tarar da shehu da ka wa ta hanyar wa ka samu dole aikacewa ne to da ka cewa nan ai an san shi kowaye shi to shi kuma waye ya bashi za ka ce wani zai ce zai ce wani shi ma da ya faɗi wani na ai an san shi gaskiya da gaskiya ce in ga mutum yana kumbiya kumbiya yana boyewa to ya san ba ba gaskiya da kaza kaza kuma gaskiya da gaskiya kuma amana ce amana ce ko dai dan sakaci kaɗan ya shiga ko amma har yau wannan abu yana na hawashe lamari ya lalace kowaye ya shedancin ma a kama za a ce kai almajirin waye ai dai ba shi ya kansa ba ko ai ba daga sama ya duro ba to kai almajirin waye to zai faɗi to zai faɗi shi almajirin wane ne to za a duba yanzu shi wannan da ka faɗa yanzu kana so ka ce haka ne halinsa ai shi da kansa zai ce a to ka gani ma'ana albasa ba ce halin ruwa ba kaga daga nan zai san cewa ya ba abubuwa ne duk aka bar su aka watsar da su kawai hayaniya ne da zancen soyayya da mai kyau ne soyayya amma dai da hayaniya amma komai a tsare yake komai a tsare yake kuma bai hana dan ka karba a wajen wannan ko ya rasu ba ko ko ya ga ka shanye abin da yake hannunsa ya ma izini ka je wajen wani lamarin nan na Allah ne ba nasa bane kuma almajiran nan na shehu tijani ne ba na abu na sahibul faidati ya ana ya ma izini ka je wajen wani ba ko kuma in ma shi bai yi ba kaga abin ga gashi ba laifi kuma yanzu ka kara gaba girmansa yana nan darajarsa tana nan abin da ya baka ba zan canja shehi bane duk gaba duk gaba kida in kuwa ya sha kundin ya kai ka sidratul muntaha ka kasa yanda za kai ka zo wani madadi ko wani wadi wanda ya fi karfinsa ka to ka canja shi ka yi ne washe ka gama da shi mai shawar fa'in ashkala alayya halu falyar hal ila shekin alamin ne makama Allah ya saka shehu da alheri wannan magana su ce ce mana duk da ya san alayhi salatin lahi su masalamu a kudu bi hasu baƙa la'aktashi da rak albarkar salati da sallama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ja 'yan tsere cikin fadan manzon Allah wallahi ban jin tsoron ai kusa da ni ƙarya suke mala ina yan failin ku kusa talo dai duk walin da ya gada wallahi ba zai kusa da ni ba in na fiw malam ko ko ƙura ta ma ba zai ji ba imanan kaga ana tsoron ka aje wajen kai ma ba kai ba ke a aje din ta za a sannan ma za a san waye kai naka duk gaba ki da a kudu bi hasub baka mun gode Allah da Allah ya ba mu gausin da so yake mu daɗa tattalowa dai wallahi bai jin tsoron mu tarar da shi mu ta salatul fatiha mu ta gyara mu ta qur'ani mu ta ilimi mu ta neman halattun mu iya karfin mu mu ta gyara iya karfin mu muna kan alkhairi Allah ya hada mu da alkhairi kuma ayi hakuri wata wasau bil haqq wata wasau bis sabr wal asr innal insana lafi kusr wal asr Allah ya yi rantsuwa da sallar la'asar wal asri Allah ya yi rantsuwa da zamanin manzon Allah wal asri Allah ya rantsuwa da manzon Allah kansa insanul kamil wal asri Allah ya rantsuwa da hadaratul zati da duk abin da wal asri ta dauka da kaza ka kaga wannan rantsuwa ta fi karfin hankali fassarar ta ta fi karfin hankali duk da kalma ce ba harafi ba amma ita kalmar kan guda ɗaya ce tana muƙabala da harafi guda ɗaya nun da ƙaf da swad nun ƙaf swad wal asri to Allah ya wannan rantsuwa innal insana jinsin dan adam kowa ya lafi kusurin yana cikin taɗewa illa sai dai illa allazina am sai wanda suka yi imani Allahumma ja'alna minhum wa amilu salihati suka yi aiki mai kyau bayan sun yi fana'in suka yi baƙa'i wata wasau bil haq suka yi wasilceceniya da gaskiya ko da alheri ko da Allah zalika anna Allah huwa al duk dai kalma ce mai fasarar da wata wasau bil wata wasau bil sabar suka yi to ai hakuri ba ba za ka yi imani ka yi aiki mai kyau ka yi horo da gaskiya ba kuma ka ce za a kyale ka ka ɗanɗana ka yi wannan abun uku illal amanu wa amil salihati wa tawasaw bil haqq zauna lafiya kai ƙarya ne to ku sai wa tawasaw bis sabr ya hakuri to kuma an ka lura shay'ul khair Allah ya bamu albarkarsa ya ce to mun gode Allah ma'ana mu yanzu zamanin faila zamani ne na hakuri zamani ne na hakuri saboda an ka duba wannan haqa'iqul arba'in illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq sai wata waso bi sabar to a cikin hadara wata waso bi a cikin hadara wata waso bi sabar ake da aka sai dai ai ta hakuri Allah kuma ai ta dafa'i kuma Allah ka kare mu albarka annabi da shehu kullun an kare kaura ce ga tana ta ina mun gode Allah da jin magana mara daɗi da kaza kaza ka kaurace din ma an ce babban laifin ka kenan me yasa to kaga sai dai hakuri to so Allah ya Allah ya kiyaye mu albarkar annabi da shehu da gausi ba dan ma karama shehu tijani ba da karama sahibi sai zata ai da abun ma bai rufe haka ba to ka gani to irshadi kenan yawa wa huwa shi sheku aliya afandi karabasha shi kuma laƙana ya laƙana wa arshada ya shiyar da shekal mustafa afandi al-adnawi shi kuma shehul mustafa laƙana ya laƙana wa arshada ya shigar da sheka abdallaifi alkalwati alhalabi mutumin halba ta siriya ta siriya sufaye ne wa'annan to wai wai washe wanda ba sufaye ba suka taso ne wai washe duk wa'annan malamai na addini ya isa dai imam malik a cikin malaman mazhabobin nan duk gabaki daya shi ne suke tura a kan gaba duk da abu hanifa ya ɗara su amma dai shi ne suke tura a kan gaba imam mali ya ce wanda ya fi kihu bai yi sufanci ba wannan fasiki ne wanda ya sufanci bai fi kihu ba wannan zindiki ne to kaga gabancan sufanci ga tun daga wannan lokacin duk malaman addinin sai ka same su kuma sufaye ne saboda in ba sufancin nan abin tsoro ne su ma sufaye ne ka same su malaman addinin nan ne iya gwargwado in ba sai kuma ga akwai cakuɗi a ciki duk gabaki ɗaya to har izuwa dan taimiyya shi ma sufin ne ya sa rigar sufayen ba abin da bai bana sufanci garin bawa mutahirul hilli ne ko wane ne amsa garin wannan mukabala da ake cewa mukabalan nan sharri ce kan malami ya ce zai shiga fannin mukabala sai an ga wallansa sharri ce abin da ya za a dan taimiyya ke garin mukabala da wannan shi a dinnan ya kai ma biya dinga kaurawa sharifan ma zagi shi kenan yanzu bashi ya biyo boko haram ya duk sai da ya biyo tun daga sai da faɗi mata zahara har zuwa ƙarshen wa'annan goma sha biyun duk sai da ya zage su har sai da Khadija to kuma yanzu ai shi a ya matsa waje da abu ya fi ƙarfin ta kuma ko kana faɗa da yaron gona kuma ka je ka kwaɗa a gonan mari kuma ai yaron gona sai ya matsa waje da yanzu kuma abin ya fi ƙarfin sa ma duk gabaki ɗaya to abin da ake tsoro kenan to abin da ya ja wannan kenan amma sufi ne da komai don haka in sufancin ya motsa ya yabi sufanci ya faɗi wa'yansu maganganu har ya yabi jazaba har ya faɗi jazaban ma shi kansa ya faɗi jazaban ma shi kansa ya ce kalifan sham shi zai yi nasara aka ce ne insha Allah ya ce zan faɗe ta ne amma ba dan tana da wata aiki a cikin kwarai ba wannan shaɗa hatu ne shaɗa hatu ne yanzu da shehu tijani ne ya faɗi wannan da ana nan ana cewa shehu tijjani ya ce insha Allah ba ta da wata daraja amma dan taimiya ya faɗa an yi shiru ya faɗa an yi shiru to kaga amma mu su mun san saboda shi a wannan lokacin shine insha Allah saboda shine insha Allah to insha Allah ita insha Allah in za ta yi magana to ita wata ce duk da Allah ya ce insha Allah la tadkhulanna al-masjid al-harama insha Allah wai Allah ne yake cewa insha Allah da zai koya mana ladabi to wanne ne kuma zai sha shine kansa tabaraka wa ta'ala to yanzu insha Allah ta ce abu to ita ai ta ce ba ta ai ni ce insha Allah to wai saboda abu amma mu mun san ne wannan amma shi yake ya caca kuɗa mana karatu ya zazzage mu duk ya bata mana karatu wahadatul wujudi da wane ne duk ya lalata kuma duk an tafi akan magana ce lalatacciya ai yan wahadatul wujudi ne yan abu ne mai kyau kaza duk gaba kida to in kuma wancan gubar da ya sha ta motsa kuma ya kwandam din abu haka da ko su mabiyansa ba su yarda da maza saboda in ka dau duk wanda zai ba wa mabiyin dan taimiya amsa da magana dan taimiyan zai ba shi amsa ba da to wanda ba da magana wani ba to in ka ce ya ce kaza to kuma shi ya ce kaza a can to ya za ka yi sai ga mutum ya yi iri iri da haka suke cewa shi ibn kasiru in ma dai bai san malamin nan nasa ba in ma kuma kare shi yake duk abuwa ya ce karya aka yi ba shi ya faɗa ba kuma ga abin nan a tabbace shi ya faɗa to shine malai suke sa in ma dai ibn kasir bai san shi ba mu ba zai yiwu ba in ma kuma dai kare mai yake yi ya ce ba shi ya faɗa ba amma wallahi shi ya faɗa duk wannan abu to ka gani to shi shi ya lakana mustafa jazar bil ishadi afandi al'adinawi shi kuma ya lakana wa sheka abdullatif kalwati alhalabi mutumin halaba amma dukkan su yan ɗariɓa ne dukkan su sai da kuma wahabiyanci ya tashi kuma da kuɗi da komai da komai sannan duk suka yi wa musulunci juyin mulki suka yi wa sufanci juyin mulki duk inda sufaye ne suka yi suka yi rawar gani kazakistan sun ce sai ta bar sufanci suka ce to wallahi yan ɗariƙar sunusiya sanusiya su suka kawo mana musu wallahi dai ku ɗauhan musulunci sai dai ku ɗau ko ina duk wannan rawar gani da ƙadiriya ta a ƙasar nan tamu duk wannan rawar gani da tijjaniya ta duk wannan rawar gani da sahibul faida ce ya aka zo duk aka yi juyin mulkinsa da butulci da kaza kaza da inda duniya ta kai nan ko ina a ce duniya ta lalace mu muka lalata ta da kanmu duniya tana nan bitinci yana daga cikin babban aibi duk wa'annan alheri da wa'annan sufaye suke duk an zo an lalata an zubar an ɓata sunansu an zage su an nuna su ba kowa ba ne an nuna to ina za a zauna lafiya ina za a sai dai Allah ya rufa mana asiri to halabi wa huwa shi halabi din Abdullatif al-Kalwati halabi laqana ya laƙana ɗariƙa wa arshada ya shiryar da ƙudubal wujudi wai irshadi fa ma'ana ya tarbiyyanta halatta bi ka al'antu allimani min ma'ullinta rushuda ba hidaya ba rushuda duk suna ne masu abu ɗaya kuma amma da ɗan bambanci to ya laƙana kuma ya shiryar da sayyidi mustafa bin kamaluddin siddiqi jikan sai na abubakar siddiqi kuma laƙana ya laƙana ɗariƙa wa arshada ya tarbiyantar da shekal hifiniya shekal hifini kuma laƙana shi kuma ya laƙana ɗariƙa ya tarbiyantar da ba arshada shi kuma ya laƙana wa sheka mahmud al-kurdi ga shehun shehu tijani wannan shehu mahmud al-kurdi wa huwa shi kuma shehu mahmud al-kurdi kuduba zamanihi kudubin zamaninsa fari da asirihi matsayancin zamaninsa wa awanihi da lokacinsa zamaninsa dai ya laƙana wa shekana shehunmu in ji sai dai alil harazmi ma'ana shehu tijani wa ƙudwatana jagoranmu ilallahi zuwa Allah maulana shine jagoranmu dai abal abbas mai alkunya abal abbas ahmad bin muhammad tijani shehu tijani wa huwa shi kuma shehu tijani laƙana ya laƙana wannan ɗariƙa ta kalwatiya ya laƙanawa aba abdullahi baban abdullahi sharifa jikan manzon Allah muhammad bin muhammad ibn al-mushri muhammad dan muhammad dan mushri as-sa'ihi as-sa'ihi shi al-imam shehu tijani ibn al-mushri as-sa'ihi ibn al-mushri sharifi ne kuma malami ne ya laƙana shi ma ya rasu da kafin shehu tijani da wajen shekara ɗaya radiyallahu ta'ala anhu kuma bayan rasuwa a shehu alil harazmi shi ya ci gaba da tattara maganganun shehu tijani abul abbas har kuma zuwa rasuwarsa shine mai littafin aljami'u kaga jami'u ya karu akan jawahirul ma'ani da yawa saboda bayan rasuwar sai alil harazmi shehu tijani ba wajen shekara goma sha shida shehu tijani ya ci gaba da zubar da madadi to shi kuma ya dinga rubutawa radiyallahu ta'ala anhu akwai ibn al-mushir wannan na shehu tijani radiyallahu sharif akwai ibn al-mushir na sahibul faidati sharif muhammad al-mushiri shehu ya sa sunansa muhammad abdullahi abdullahi ibn abdullahi muhammad abdullahi dan abdullahi ibn al-haji shehu ibrahim ya sa mab mushiri mushiri kila wanda ya sai hadara da kudinsa ya sai alheri da kudinsa sai da ya zama duk cikin 'yan faila ba mai kudi irinsa kuma ba wanda ya aiki da kudi irinsa muhammadul mushiri shehu yana cewa bal ya dahu gamamu hannayensa biyu girgije ne wajen zubar da abu to tarihin mushiri albarka ne mushiri tarihinsa mai girma ne sadaukin alkalami ne sadaukin karfi ne littattafansa ga sunan rado asunnatul augadi ya isa kanabilul yadawiya ya isa hudubobinsa da komai yana daga cikin minkiran yana daga cikin makiran nan guda biyu da suka sanar da Musa ibn Fadaj Shehu ya ce na so in wa duniya a sha ruwan tsuntsaye in zo in shige ma ba ruwa na ba san ba ma ba san su ba ba dan makiran nan guda biyu sun gano wani ba sun faɗe ne yayin zuwan shige ma ba a sani to mushriya daga cikin ɗayan nan wannan yabo ne inna kana zaluman jahula ko ai kaga yaban dan adam haka a Hausa muna da wani irin yabo mutum yayi wani shakan kaga kaman zaki ne amma dai ka ai kaga mutum ya ga yabo ne to Muhammad al-Mushri ke shi wanda ana ibn al-Mushri na Shehu Tijani wannan kuma Muhammad al-Mushri radiyallahu anhu shehu ya saba mushiri ibn Allah ta danna wancan suna ya san sunan addini da da kalifan Allah ya sa masa haka shekani di shehu ya sa masa to shi kuma kare yanzu sai dai jibi jibi jibi girmamawa na sahabban shehu tijani kyau shehu Ali Harazi ya ce ni kuma ya lakana mun sai ya faɗi abokinsa ibn al-mushri da shi kuma shehu tijani ya lakana ibn al-mushri as-sa'ihi sannan kuma laƙanal abdal faƙira shehu tijani kuma ya laƙana wannan bawa talaka wanda ba shi da kansa ma a hadaran Allah ba wai talaka mara kuɗi amma gashi shi sufi abar talauci ma ba shi sai Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin ƙarfinsa na Allah ne samuwar sama ta Allah ce duk abin da yake takama da shi ba nasa a ciki ba iya halitta to babu kawai kaga talauci ya faru kenan da haka zai ake ce musu fuqara'u ilallah fuqara'u ilallah to shi kuma ya lakana wannan bawa fakiri ila maulahu algani maulan nan nasa ubangijinsa mawadaci alhamida abun godewa waye wannan bawa talaka da shehu jani ya lakana shine jami'a hazal kitabu wanda ya tara wannan littafi almajid mai girma adrajna Allah Allah ya nannade mu Allah ya shigar da mu fi silkihin cikin sassalarsu amin mun gode Allah yanzu ba wannan sassala wannan sassala ɗariƙa kalutiya ce ta shehu tijari amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ya bari yanzu manzo Allah ne shehinsa shine annabinsa shine ma'aikinsa shine kakansa kuma shine kuma yanzu a fagen tasawuf a fagen imani da fagen ihsani to yanzu manzo Allah ne zai ma tiyata sallallahu alaihi wasallama to manzo Allah ne ya ma komai to yanzu sassallar mu ta dariƙa ba wannan bace wannan sassallar kalutiya ce shaujani ya bar wannan ba wai dan ba ta da kyau ba ko dan ya watsar da ita a'a yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba ai in kana da sas yanzu Shehu Umar Rufuti da yana kan sasala Abdul Karim Naqil shi kuma Abdul Karim Naqil ya karba daga Sayyidi Maulud Fal Sayyidi Maulud Fal ya karba daga Shehu Muhammad Al-Hafiz a Shingidi ba Al-Misri ba a Shingidi Shehu kakan su shekani Shehu Muhammad Al-Hafiz ya karba daga don Shehu Tijani yanzu tsakanin Shehu Umar Rufuti radiyallahu anhu da Shehu Tijani mutum uku a wannan sassala ya tafi maka ya je hadda shehu muhammad gali sahabin shehu tijanin mubasharatan sharif gali shehu muhammad gali shehu muhammad gali ne ya tarbiya a hannun shehu muhammad gali dinnan shekara uku ya hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai izinin jihadi da komai sai kuma ya mar idlaki sai gashi yanzu shehu umar rufuti ya tashi daga waccan sassalar ta abdulkarimin naƙil ɗan uwan babansa ya koma daga shehu umar rufuti zuwa muhammad gali zuwa shehu tijani ya yi laifi? ya laifi ba sa'un giwa ya ta gasa ai madalla tare da girman wa'ancan da komai to yanzu duk wannan sassala ga ta manzon Allah manzon Allah ya ce ga tawa sallallahu alaihi wasallam duk wata ma ta manzon Allah ce ba to amma dai wannan kuma yanzu da irtifa'il wasa'idi duk gaba ki daya gode Allah Allah ya mana haka da sahibul faidati barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a bacci mana haka da sahibul bari a faɗa ke isa ba ba dan karfin mu ba to to Allah ya shigar da mu wannan sasala amin ya shigar da mu sasala dariqat tijaniya amin ya shigar da mu wannan sasala wa amatana Allah ya kashe mu alama habbatin abu sasan su wa hasharana Allah ya tara mu fi zumratihin cikin jama'ansu wa adkalana Allah ya shigar da mu ma dakalahum inda ya shigar da su ke zan ku amana wa isa ba mu Anas bin Malik dan cikin gida ya ce bayan la ilaha illallah bayan musulunci ba mu taɓa munna da wani abu irin manzo Allah da ya ce mana almar'u ma man ahabba mutum yana tare da wanda yake so Anas bin Malik yace to dan haka ni ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son sayyidina Abubakar ina son sayyidina Umar kaga ashe zaka iya hada son manzon Allah din da soyayya wa'ansu magadansa tunda Anas din nan sahabin manzon Allah ne duk da yaro ne amma dai dai fadan manzon ai kuma yanzu sa'an su sayyidina Abubakar din ne dai ko duk da ba wai sa'an su ne na wajen farkon musulunci ko farkon hijira amma wai dai yan makaranta ɗaya ne manzo Allah sallallahu kuma shi yana da su ma suna da nasu kuma shi ma yana da wani nasa matsayi kadimin ɗakin manzon Allah ne shekara tun da manzon Allah ya zo Madina sallallahu alaihi wasallama mahaifiyarsa Ummu Sulaimi ta kawo shi wajen manzon Allah yake wa manzon Allah hidima shekara goma din nan ko da dan kaɗan yana wa manzon Allah yace manzon Allah bai taɓa ce min dan me kai ba ko dan me kaza kaza shehu mu shehu Muhammad dan jeji bai ce to ma'ana shi anas din nan ma'ana ya fana'i cikin manzon Allah kenan yanzu manzon Allah ne yake kayansa da inda shi daban manzon Allah da to dole sai an ce wani lokaci baka kyauta ba amma saboda tsaba fana'insa cikin duk abin da zai abin da manzon Allah yake so ne yanzu shehu sani awwal ya kai wa gausi haka shehu sani awwal ko motsi shehu ibrahim ya san da yake ko yana Legas shehu yana can kaula zai ce shehu na kira kuma fi inan shehu na kiransa ko shehu na kaza Anas bin Mali an samu matsayin Anas bin Mali Allah ya mana haka dan cikin gida shi dan an faɗa shi an ce dan cikin gida Anas bin Mali saboda a ce shekara goma ba a taba cewa dan me kai kaza kaza kaza to ai ka san wannan fana'i ya isa ma'ana yanzu mutumin nan yanzu idan kai abu zaka ce dan me nayi in ka kwanta dan ne in ka kaga yanzu kai kake ma'ana yanzu manzo Allah ne yake abin sa ya riga ya ƙare cikin annabi sallallahu alaihi wasallama wannan daraja ce babba to ike cewa ina dan haka ashe zaka yi hada san manzon Allah da magadansa shehunan nan maga tunda da yanzu Anas din nan ya hada san manzon Allah da san sayyidina Abubakar da san sayyidina Umar da san sayyidina bai hana kuma wani zai ce da san sayyidina Ali ko da san sayyidina Usman bai hana wani zai ce kaza kaza ba to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da almar ya faɗa shi ma ya ce Allah ya ce in so mutum hudu Ali na ciki Ali na ciki sanan da Abu Zarr da Salman al-Farisi da Miqdadu Allah ne ya hori manzo Allah shi ma ya so wa'annan kashe hankali manzo Allah ya ce Allah ya hori ni ma in so mutum hudu aliyu minhu aliyu minhu ali sa uku sayyidina Ali na ciki sayyidina Ali na ciki sannan da da da Salman al-Farisi da Abu Zar al-Ghifari da Miqdad bin al-Aswad to wayannan shi ma manzo Allah ya ce Allah ya hore shi ya so su manzo Allah yana son kowa ba zai sahabban nan nasu amma yanzu su ma wannan to yanzu Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya ta'aliqin wannan hadisi Shehu Ibrahim ya ce mun gode Allah wa nahnu nuhibbuhu mu ma muna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna son sayyidina Abubakar muna son sayyidina Umar wanda wannan shi dan cikin gida yake so muna son sayyidina Ali muna son Miqdadu muna son Abu Zar al-Ghifari muna son Salman al-Farisi muna son sayyidina Abubakar muna son da shauran duk sahabbai duk muna shehu yace kuma muna son wa'ansu mazaje mun tabbata ba ƴan wuta bane kuma almar'u ma amana habba mu dai ba mu isa mu ja su wutan mu ba su ko sun isa su ja mu aljanna su wannan wannan ya isa falala mu dai ba mu isa mu ja su wutan mu ba mun go albarkacin su mu ba yan wuta bane muna son mazajen nan da mun tabbata dan haka kai tsaye muna cewa Allah ya kai mu inda shehunan mu suke bare waɗanda muka zauna da su muka ga aikinsu muka ga abunsu in mun tuna su kuka muke yi in mun tuna su jazaba ce take kama mu in mun tuna su sai mu ji lalle a sakaci muke mun daɗa yin nishaɗin wajen sallah mun daɗa yin nishaɗin wajen azumi mun daɗa yin don mu ce ba mu kai shehi na wana ba duk da tsufansa ko duk da kazansa amma ba mu kai kaza kaza kaza ba to muna cewa Allah ya kai mu wani abu shi wanda zai ce kafti muka bi wanda zai ce mu batatu ne mun ce to shi kenan kai din wanda kake bi ce ne Allah kai ka inda suka ce yo na san ina suke na san inda suke to ba ne in ba ka san inda suke ba mun gode Allah ya kinan mun san inda mazajen mu suke duk da mu batattu ne duk da mu lalatattu ne Allah ya gyara mu albarkarsu amma Allah ya da muna tare da su tunda duniyan nan muna tare da su to kuma fa karatuttuka ne da yawa ka zama wajen Allah idan ba za ka iya ba to ka zama wajen na Allah wanda shi kuma yake wajen Allah to kana nan wanda ya sadu da wanda ya sadu ya sadu duk ga baki daya to mun gode Allah wato wa'ad shine shine yace wa'ad khalana Allah ya shigar da mu madkalahum inda suka shiga alfarkan manzo Allah ya shigar da mu mashiga su Allah ya shigar da mu inda Shausi Dani ya shiga Allah ya shigar da mu inda Gausi ya shiga Shehu Abubakar Sota radiyallahu anhu wallahi ya gaya mana ya ce ya ji Gausi ya ce duk mai karanta diwanin nan inda ya tsallaka shi ma zai tsallaka gausin zai tsallaka ma'ana shi ma gausin ne shehu ibrahim din ne ba wani ba yau inda wani ne kam ya iya tsallaka inda shehu ya tsallaka a ba na yi fa na iya zu duk mai karanta qur'an nan wakilin manzo manzo Allah ne yake karanta inda manzo Allah ya ce qul huwallahu shi ma zo ce zai qul huwallahu ba zai faɗi wani abu daban ba har yau manzon Allah ne yake karanta a kaza kaza duk mai karanta wannan diwan har yau shehu ne yake karanta ashe zai tsallaka Allah zai ci tsaye ya tsallaka da shi inda gausi ya tsallaka wane mutum hadara ce kenan to mun gode Allah to Allah ya shigar da mu mashigar su wa ahallana Allah ya saukar da mu mahallahum masaukin su fi maqa ina ne masaukin nasu fi maqadis bikin can fada Allah ma fi maqadis sirkin inda malikin nan ga Allah mu tajrid mai iko ar-rahman allama al-qur'an fi maqadis sirkin inda malikin muqtadirin Ar-Rahman allama al-Qur'an nan ne masauki masaukin gaskiya kenan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira da aminci sabata ga manzon Allah shi abu da daɗin matsayi da daɗin daraja wa alihi da 'ya'yan gidansa ula'ika aba'i fajini mislihim idza jama'anna ya jadirul mahafilu ula'ika wa'annan fa sune iyayena da na faɗa fajini kai zo min da naka sai ji ali razi Allahu akbar kai zo min da naka inji idza jama'atna in waje ya hada mu ya jariru ya kai jariru almahatilu in mata tara ta ta ta shi furuzu ne ya faɗi wannan ko sai aka dau duk wanda ya faɗa iyaye na sassala faɗa iyaye na addini abu ne mai kyau za ka faɗi iyayenka a ji ko suwaye jin iyaye shi zai sa a san waye ɗa jin iyaye shi zai sa a san waye ɗa kamar yadda jin mun yi wannan falan ma wadda a tuya inda ne ban kwana da shi wa aqbala ila nahiyat tunis shehu jani radiyallahu anhu ya fuskanci nahiyar tunis yanzu shehu jani ya dawo ya dawo afirka ya dawo daga misira to sai dai Ali Hazu ya ce nayi ban kwana da shi yayi Tunus kuma fa wasala ila hashawt jani ya je Tunus bi salamati da aminci wal afiyati da lafiya fantaqala sai shawt jani ya tashi kuma min ha daga Tunus ila Tilmisana ya dawo Jazair Jazair Tilmisana wa aqama biha ya zauna a Tilmisana mujtahidan yana mai kokari fil ibadati cikin ibada wadda lalata alaihi da shiryawa ga Allah sun masafara sannan shehu jani ya tafi ila madinatu fas zuwa fas bi kasidi da da nufin ziyaratu maulana idrisa da niyyar ziyarar hubbaran sharif idrisu wanda ya kafa fas din dan wancan idrisu na farko maula idris su wa'annan ana ce musu mutan fa ana ce musu jikokin maula idris wannan shi wanda yake binna a fas ana ce musu daulatu adarisa ya'yan idris to maula idris sanata shekara ta ihda wa tis'ina tis'in da ɗaya wa mi'atin da ɗari wa alfin da dubu hijirar manzo Allah tana dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da ɗaya shau yana ɗan shekara arba'in da ɗaya a wannan lokaci yana ɗan shekara arba'in da ɗaya wa fi hazihi rihilata a wannan tafiya ta shau tijan ta fas yanzu shau tijan ya shiga fas ta biyu kenan yana ɗan shekara ishirin da ɗaya ya shiga fas neman ilimi da gefanta ƙauyukanta da hawaz ƙauyukanta sannan ga wannan bayan ya dawo daga hajjin nan ga shi ya zo fas ziyarar maula idris sai kuma zuwan zama duk da shigewa ya zo yi allah ya zaunar da shi sai zuwan zama na uku kenan to yanzu wannan zuwa wa fi hadhihi rihlata a wannan tafiya ta sa al-mubarakati mai albarka laqaituhu anan na haɗu da shi Shehu Ali Harazi bayan dawowa Shehu Dan daga Fas daga Makka dinnan sannan suka haɗa sai Ali Harazi bi madinatu wajdata a garin wajdata tana nan a cikin Maroko din gari ne bi madinatu wajdata qafilan li Fas Shehu Dan ya tafi Fas ya kama yana kan hanyar sa ta zuwa Fas qafilu tafiya da dawa da ana ce musu qafulu qafilu ya tafi zuwa Fas ya yi yana cikin karabkan tafiya zuwa fas ta kafaltu ma sai na tafi tare da shi wata arrafa li ya sanan min ya sanu zuwa gare ni ya sanan ya ce min ni ne wa na fa kai kuma fa kai ne almajiri na fa da kai ba farki ka ganni na ce ma kaza ka wai da kai ka ganni bane ne kuma yanzu kuma ka nuna kamar ma baka sani wa qad kuntu ra'aitu na kasance na ga mafarki qabla haza kafin wannan haduwa qabla hadha alwaqti kafin wannan lokaci bi amain da shekara biyu shekara biyu ta shige nayi wannan mafarkin ru'uyan naga mafarki ta dullu da take nunawa shiryawa ala suhubati absa zan zama almajirin sa zan zama Allah ya nuna mu wal akaz an zan karbi zan karba abu a hannunsa fa ba'ada yawmaini bayan mun haɗu da shi da kwana biyu mun haɗu da shi au salasatin ko kwana uku ta'arrafa li yace min malam ni ne fa Ahmad da Tijani nan da ka gani yau shekara wajen biyu a mafarki fa ni ne fa wannan to yanzu kai ya za a yi mutum ya kokonto kai kai mafarkinka shekara wajen biyu da kaza mutum yau kun haɗu da mutum kawai ya ce ma to malam gani ni ne wanda ka ga ai kenan sai bi sai bi ne za a nemi shehu yakubu gano radiyallahu ta'ala anhu gani na ga ce dan kwanwa an sha wahala to sai ka ebo kayanka to ai malam sai bi wanda ya ba ya ma wannan kashafi kuma ya ai wallahi Allahu akbar yan uwanmu wanda ba san kan sufanci ba san masu zage mu muna bin mazaje kawai jahilci da rashin ina mala wani abu ka gani da ya fi karfin hankali da sun ga wannan da su ma haka za su su ma da bi za su bayin Allah da sun ga duk wanda ya ba bayin Allah sai ya ga abin da su ma da sun gani bi za su la ku ba فتعرف لي يسأل يسأل zuwa gare ni ne fawa ne wa zakara lirruya ya gaya min mafarkin bi aini hayan da take ba wani canke canke ba kai kai mafarki ba kaza ai za a iya cewa kila can a ai ce ba kai kaga kaza bane kaga kaza ka yayi wai gani ni ne wa kad kuntu nasitu ni na manta ta ma da ya gaya min na tana ce eh an yi haka wa qala li yace min amma ta kafu min Allah yanzu kai baka tsoron Allah harazimi amma ta kafu min Allah yanzu ba ka tsoron Allah harazimi to to bi oni wannan kenan amma da gani sun gyara a nan kure to to ibuni kana wahalar da ni min makani ilaika na taso tun daga tilmisana kana zaton dan wani na zo nan kai na zo ne ɗauka kawai na san almajiri na yana wajdata mun zo ne kausi kenan malam bawa ya gaya mana wallahi tallahi ne yake gayawa ya ce wata rana Allahu alam shi ya gani a ashe sani awal ne ya gaya musu wannan mursalin sahabi an ce karɓaɓɓe ne shi kansa ya ga shehu ya zauna da shehu malaminsa shehu sani awal ya ga shehu ya zauna da shi to shi ya ga ya ce wata rana shehu ya fito shehu ibrahim ya fito shehu ya ɗaga kansa sama ya yi wani abu da ya daɗe sannan ya yi ajiyar zuciya ya sun kai da ya ce mun gode Allah duk wanda muka zo neman su mun same su duk wanda muka zo neman su mun same su Allahumma ja'alna minhu duk wanda muka zo da yanzu Shehu Tijani ya ce da sai ai ba wani ziyarar Maulaya Idrisu ba kai na biyo yanzu ba ka tsoro ka taso ni tun daga nazo kuma ai kai na biyo Allahu akbar kai na biyo to yanzu wannan ai sai bi min makani ileka fala hajata li ka ganni nan ba ni da wata bukata cikin tafiyar nan illa mulaqatuka sai da in haɗu da kai kai na zo ɗauka gashi na ga kaya na kuma mun gode Allah shehu abdullahi yas radiyallahu anhu yana da kadiminsa idris yana nan da ransa da iyalinsa Allah ya ƙara man lafiya a gidan shehu abdullahi na da kakar yana nan Idris din nan kadimin shi Allah ne bawan Allah mutumin kirki sai Maulaya bin Salim jikan Shehu Tijani bin Salim ya zo ya sauka wajen Shehu Abdullahi Shehu Abdullahi ya sa Idris din nan ya mashi hidima bin Salim ya ji daɗin hidimar Idris da Shehu Abdullahi zai sallami bin Salim da hadiya da komai sai bin Salim ya ce akwai ragowa hadiya wallahi baka bani ba Shehu Abdullahi ya ce me kace ice kadimi Idris Idris ma hadiya ta ce kawai. Sai Allah ya ce inna Idris ka yake da haka bin Sali ya tarkata Idris da yaransa na wannan lokaci wanda ya haifa ya tafi da su. Ainu ma bi rago ƴaƴansa duk a can ainu ma bi har sai da bin Salim ya rasu. Allah ya ba mu albarkarsa. Sannan ya shirya ya da shi Allah kuma yana da rai amma dai yana cikin cuta ajalinsa. Wannan karaya ta shekara biyu din nan. sannan Idris ya dawo shi Abdullahi yana kwance cikin ɗaki Idris ya sauka ya zo ya ga Idris ya ce salamu alaikum sai shi Abdullahi ya ce ahlan wa sahlan hazihi bida'atuna ruddat ilaina bai san ya taho ba sallama ya dau ya san wa sai mun kayan mu an da mana da shi mun go hazihi bida'atuna ruddat ilaina هذه بضاعتنا ردت إلينا شيء إدريس وأنا يائسة الفحل الله شيء هذه بضاعتنا ردت إلينا مالا الله أكبر الله كي نزوني ماكو إلا ملاقاتك فحمد الله قودي الله علي حرازني على ذلك أبو ساهاك فحمدت الله إيش سينا قودي الله وشكرته وعلمت نسان أن الله أبنجي تفضل يا يفلل أغريني علي أغريني a kaina wa annahu cewa ubangiji huwa wa annahu cewa shehu tijani huwa al shine mai raino kuma shine shehina wal mutawalli umuri mai jibintan lamurburana bi tasrihin min haka shehu tijani ya gaya min da, da bakinsa radiyallahu anhu fa akbarani sai shehu tijani ya bani labari bi ma yauli ilaihi amruhu da abinda lamarinsa zai kai zai zama kuma min al-fatihi na daga fatahi da zai samu wa tamkini da kafuwa da cikakka malarsa falamma wasanna ila fasin da muka je fas a kama bi hashur jani ya zauna a fas muddatan dan wani lokaci bi qasdi ziyaratin da niyyar ziyarar maulana idrisa maula idrisa muka je falakana ni dariqatal kalwatiya to anan shehu jani ya lakana min dariqal kalwatiya wa asraran da asrarai wa uluman da ilmai wa raja'a sannan shehu jani ya koma ila tilmisana zuwa tilmisana jazair wa akbarani ya bani labari bi annahu yantakil min tilmi ice min zai tashi daga tilmi sanan ma ila makanin akar zuwa wani waje ba a faɗi ko ina ne sannan ba li anna halahu domin halin shehu dan lan yastaqim bai daidaita ba a nan tilmi sana sarakunan tilmi sana sun sa shi gaba kwarai da gaske bare shugaban kasar jazair na wannan lokaci na turkiya ya sa shehu tijani shehu tijani ya sha wuya sarakuna har ya rasu ba su ba ‘ya'yansa ba jibril muhammad da kabiru sai da kashe shi ma aka a yaƙi duk gaba ke ɗaya har ƙarshe mun gode allah allah ya saka wa khalifa mala isa ƙarari yana daga cikin wanda ya ƙoƙarin haɗa kan ‘ya'yan jikokin shehu da ragowa da gwamnatin ƙasar jazair ya yi ƙoƙarin sulhu tsakanin su ƙwarai da gaske har kwanakin nan wata rana wajen 92 muna tare da shari'u umar radiyallahu anhu a otar ɗin santara da sassafe muka ji matarsa tana kuka cewa an bugo mata waya an kashe kaninta an harbe shi haka hukuma ba ta kyale su ba saboda wannan girma ko ko wayannan rigimu da ake wani kwanan nan wani minista a labarai yana faɗa a jazair din yana cewa su jazair ba san albarkatocin da Allah ya musu ba ice ɗaya daga cikin albarkar da Allah ya mana muna da kalifan tijaniya na afirka gaba daya a kasar mu da wata kasa ce take da wannan da ta kambama shi ta girmama shi muridai duk su dinga zuwa ta yi siyasa irin yadda iran ta yi da ayatollah irin yadda kaza ta yi da kaza kaza mu tun da duk bata jane zai ga girman wannan wala haka wani minista ya faɗa duk gaba ke daya amma dai an buta falika din nan yana daga cikin Allah ya saka mata da alheri wanda ya dan ba jikokin shehu tijani lafiya amma ba shirya suka yi malamin gwada jishi an taɓa zargin mu ba mu tijjanawa gaba ɗaya ma sharifan nan aka ce bayan yakin gama yakin duniya na biyu ai su ma masu taimakon taware ne su ma suna daga cikin masu yaki da turawa a afirka turawa ba sa sa kaza kaza ka mun gode Allah ne yake kiyaye mu kawai malam da abu wai gaskiya to to shehu tijani yace dan halinsa bai daidaita ba a tilmisana zai tashi bi anna wayanta kilimin tilmisana ila maka bima li anna halahu domin halin sa lam yastaqim bai daidaita ba biha wa baqan nafsu ransa ta yi kunci saboda da abu akwai kabilar da ta kira shi cewa ya koma wajen shi wajen ce ta ai ni yanzu wata kabila ta ce in da wajenta bala'i ne zan jawo muku abu ku bani dai kawai in tafiya haka amma in ne muku bishara mulkin turkiya din ma ya gama gaba daya da faɗan wannan kalma ta shehu tijjani ba a yi shekara hamsin ba daular turkiya ta faɗi gaba ɗaya a tatori ya zo ya juyin mulkin kalifanci ya zama da shi siyasa duk gaba amma da duk su tuni nan su waye su duk a ƙarshen turkiya suke daular usmaniya ce sun yi abubuwa sun yi abubuwa na alheri sun yi abubuwa kuma na abu duk gaba ki da to radiyallahu ta'ala an kaga duk inda ake sai kana ta tausasawa manyan sai kana siyasa sai kana a duk da haka ba a tsira ba duk da haka ba a tsira ba duk da haka ba a tsira ba to biha wa baqan nan suran sa tayi kunci fa wadda'atu sai ne ban kwana da shi wa qala yace min ilzamul ahad ka rike wannan alƙawari wal mahabbata ka rike soyayyar mu shehu hatta ya ti alfato har fatahi ya zo ma insha Allah haɓata ya zo ma insha Allah sai mu salla Allah ya kara salam ma wa sala ila tilmisana yayin da shautu jan radiyallahu anhu ya isa zuwa tilmisana aqama biha muddatan sai ya zauna a tilmisana lokaci dan wani mudda warta hala sannan ya tashi daga tilmisala ila nahiyati sahara zuwa nahiyar sahara aka ƙara shiga cikin sahara radiyallahu anhu sanata shekara ta 60 wa 90 wa mi'atin wa alfi hijira tana 1196 kaga yanzu an ƙara shekara biyar akan waccan yanzu hijira ta kai 1196 shekara 26 aka ƙara shiga sahara wa nazala bi qaryati Shehu Tijjani ya sauka a alƙarya ƙauye ko maraya a ce maraya wanda dai ba ƙauye ne fituk ba ba kuma birni ya sauka a alƙaryar alƙudubul kabiri ƙudubi babba sayyidi abi sanguna sayyidi abu sanguna sunan mai alƙarya kenan to har kuma aka kafa garin da sunansa da yawa akan kafa gari da sunan wanda ya fara sarar abu sayyidi abu sanguna an ce gari ne mai albarka saboda wannan albarkar wannan wali da in an yi addu'a a cikin garin karɓaɓɓiya ce to mun gode Allah mu dai yanzu ba zancen tawassuli ba zancen tawassul istimdadi ko ba zancen madadi to amma Shehu Tijani ya ishe duk garin almajiran Shehu Tijani yan faila duk garin su gari ne mai albarka mai to bare kuma wanda suke kan karantawar kowa ma yana kai amma dai wani ya fi wani kusa bari wanda suke kan karantarwar shehu ibrahim wanda sun zama alu sun zama kawalwaliyarsu da an gansu ma sai a ga shehu to in suka zama alu din nan to ai garinsu kuma karɓaɓɓiya ne akwai garuruwan sahabban shehu ibrahim da suka yi mushuhura da ka yi addu'a a cota ko ka yi addu'a a ga duk garuruwan almajiran shehu dai to bare kuma ka tafi kaula bare ka je fasin ma gidan abun ma bare ka je ainu mazi din bare ka je tamasina bare ka je tunis garin ibrahim rayyahi da kuma munan da duk dai almajiran shehu duk gabaki ɗaya Allah ya ba mu albarkansu to garuruwansu to a ba samgunu haka take a wannan lokaci to shehu tijani ya sauka a ba samgunu sun masafara sannan shehu tijani ya tafi min ha daga a ba samgunu ila biladi ituwati zuwa garuruwan ituwat bi qasdi ziyarati nan ma dai ziyara ta kai shi an je an ziyarci bayan Allah an ka karba haka fa ake shekarar nan wajen arba'in fa haka a karɓo wancan aje a hidima a can aje wancan ya zauna ma a hubbaran sai da abdulkadir ba jilani ba radiyallahu anhu shi ma wani shehi ne sunan sai da abdulkadir shekara biyar a hubbaran ma ana hidima nan kaga daga abubuwa ne to da haka suka san ɗariƙa lamarin nan na ɗariƙa duk da karanta da kar amma sai mutum ya yi faratikan ɗinsa ko ya karɓa wajen wanda ya yi faratikan ɗinsa amma ji kawai da karantawa sun ce duk abin da muke rubutawa ba shi ne abin da muke saƙon yana ciki amma dai bamu da wani yare sai wannan ɗin duk ga baki ɗaya to duk ga baki ɗaya wallahi sai tun da mu babba Muhammad al-Hafiz na Misra Ibn Abdul Latif al-Misri Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya yi siyasa da Muhammad al-Hafiz al-Misri ya imani da Shehu Ibrahim ya karba wajen Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim ma ya karbi ijaza ta ilimin zahiri wannan hadisai da kaza kaza a wajen sa ya girmama shi ya zo har ɗakin Shehu Kaula Shehu Ibrahim radiyallahu anhu duk in ya tafi ga bakon gwamnati ne gwamnatin Misra Jamala Abdul Nasir yake gayyatarsa da komai a hannun gwamnati amma ranar Juma'a Shehu sai ya ce zai je zawiya ƴan uwansa ya wazifa sai ya zo zawiyatul kubra ta ta misira da hukuma da dalage da tsaro da komai shau ya zo ya wazifa ya komai to kaza amma ikon Allah Muhammad al-Hafiz bai sha faila ba sai ta hannun Shehu Hassan Din shi sai ta hannun Shehu Hassan Din Shehu Hassan Din ya murje shi wallahi tallahi Shehu Hassan Din ya faɗi wannan wallahi ina zaune ga shehu mai hula a zaune ga alhaji ubarijin a zaune ga kusan shehu nan kano gaba a zaune a zawiya ike cewa muhammad al-hafiz ibn abdullatif misri ya ce min ina ma ban taba rubuta komai ba a dariƙa sai da na ganka tuku ma'ana yanzu ya san ya daɗa fahimtar wa'yansu abubuwan da ƙila ya kashe su a cikin wani littafin kila ya faɗi duk da maganganunsa duk masu kyau kila ya faɗi wayansu maganganun a kansu to yanzu ya san abin hakikarsa yanda yake to wallahi muna girmama malamai iyayenmu ne duk gaba ɗaya ɗari kan mutum amma dai kuma dai sai an daɗa faratikan a san an ba haka wasu ai ta abubuwa idan mutum kuma ya sani wata rana ce ya daya to kuma an riga an rubuta da san samu da a dawo a ce to abu kaza fa abu kaza abu kaza to sannan to haka ba shehu jani yanzu daga abasan gunin ma yadda aka tafi biladi itwat bi kasar ziyarar dan aje a ziyarto yan su bayan Allah kuma duk a tarkato abubuwan da ke hannunsu a ji irin zaukin su da mai fahimtar su da kaza kaza falakiya ba'azal yan shehu suka yi rijal ayyashi ya yi littafi ya faɗi shehunna sai da ya faɗi shehi ɗari shida shehi ɗari shida sai da ya faɗi da ya gama ice to da wannan ijazozin wa'annan shehunnai da wannan shehunnai na ɗari shida gaba ɗaya na haɗa na yi wa khalifa shehu alhaji ibrahim inyas ijaza da su gaba ɗaya ƙadamin rusuki ƙarshen ka haka za ka gani dukkan suna hada na yi wa alhaji ibrahim ya khalifa shehu ibrahim ya ijara da su gaba da ya mala ba ne mutum to falakiya ba'azal auliya ya haɗu da ba'arun waliyai biha a can ituwatu biladi ituwatu wa a kaza an ya karɓa a wajensu jibirai duk an kewaye sahara da an je sun misira an je sun makaka duk an kakakabo baitul maqdis ce bai je ba da ya fito tafiyarsa ta ƙarshe baitul maqdis ya yi niyya Allah ya tsayar da shi a fas radiyallahu ta amma shan mi shehu tijani ya niya Allah ya zaunar da shi a fas duk gaba ki daya to wa kaza anhum ba'dal umuril kasati ya karbi lamurmuna na keɓantattu a wajen su wastafadu min suka amfani daga shi shi su ma suka amfani da shi uluman ilmai wa asra saboda yanzu akwai dariƙa shi ma a hannunsa ta kalwatiya kuma yana lakana ta shehi ne shi ma yanzu mai zaman kansa muqaddami na kalwatiya su ma suka samu asirare a wajensa fi ɗariƙa a cikin ɗariƙa sun maraja a sannan shautu da ne koma ila ƙarya ta abi samguna ya zuwa alƙaryar nan ta abi samguna wa a ƙama biha ya zauna a cikin ta wasu ɗana ya mai da ita gari yanzu ta zama garinsa ya mai da ita gari da komai yawa wa fiha a aba samguni ne wa ka alfatu fata ganin manzon Allah ya faru fatahi ya same shi kuma fatahi na zahiri da na ba fatahi shine ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fatahi shine sanin manzon Allah fatahan mubina inna fatahana laka fatahan mubina fatahan qariban wa sabun fatahan qariba da fatahi mutlaqi idza jaa nasrullahi wal fathu kaga wannan ba qaribu ba ba ba ba mubin ba duk gaba ɗaya ne ya ya tare su gaba ki daya to a ba sam gunu fata eh wannan gari ai ba kaman sa'awai inda Allah ya bubbuda mana malam a je a ba sam gunu a je a je a je a ga inda dari'a ta sauka kamar yadda a faila kuma sai an je ko su dole a ga inda faila ta sauka ko su ku'usin laraba suna cewa ko su kofunan shan faila Allah duk abin da shehu yayi in ya zubar da karatu faila ta zubar sai shehu ya ce wannan duk albarka ko su ce to duk abin da ya faru albarka abin sangoni ce ba dai mutum ai wannan aba sangoni ai a dinga sawa abubuwa da Allah abin sangoni ba dan dai ka kuma su kuma yan almajiran wancan walin sai mun kwace musu mun kwace musu mun gode Allah to anan fa tahi ya sauka a abin sangoni wa azina lahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yayi wa shehu tijani izini fi talqinil khalqi ya laqana wa halitta gaba daya himma ta isa ya laƙana halitta gaba ɗaya yadda shi kafatan linnas to shi ma shehu da ni ɗariƙarsa kafatan ce a laƙana alkalƙi halitta ba'a da an kana bayan shehu da ya kasance faram yana gudawa halitta duk wanda ya zo ma an zo biya da shi rai wata kuma ne waje rai wani shehu ina yake mutum ya iya da kansa yau da duk ya fatattake su radiyallahu jalali ne ba na wasa ba tsoron komansa jalala ne shehu tijani shi kansa mazaharinsa ba a iya abincinsa in shawarja ne ta abinci ya rage ba kowa yake iya cin saboda tsabar yaji haka za a karaira barkono irin wannan barkono irin danye na fa suna nan amma maki haka fiya suke da shi a cikin da haka za a shariftan nan tana da zafi bayan bana haka za a karaira barkono a ciki a dinga ci to yanzu masu cewa a yanka ta taru ko haka za a karaira barkono a dinga ci da abincin nan shayi in ya sha ba kowa zai iya ɗauka sai ka rasa wai shayi ne ko suga radiyallahu an Allahu akbar zikiri da abu bayan da shehu ya kasance radiyallahu an yana faran ina faran min mulaqatin khalqi yana gudawa haduwa da halitta to kaga dai diga shi yana gudawa haduwa da halitta ba wai bai san halittan ba mutum yana ji yana kaftu yana kaza li'itina'i dan kulassa bi nafsi da kansa yana kera kansa tuku wa adami di'a'il mashiyakati da rashin da'awar shehuntaka yana gudun ya ce waye shehu kaza kaza to ko aka yake amma fa idan kuma yanzu da annabi ya naɗa shi ya isa ya gudu ya isa ya gudu ba shi kuma yanzu duk wanda ya naɗa wancan ya isa ya gudu ya isa ya gudu ba to haka ba wai dan an naɗa muƙaddari kuma an ma izini su wanda suka yi sun san ka tantanta su ma izini kuma shikenan dan ka zo kuma kana ba da ɗari'a kuma kana abin nan da aka yi ma izini kuma a ce wai ka yi da'awa da'awa wace iri ga satifiket ɗinka a hannu ga komai ga yanzu yan makaranta in jami'a ta mutum certificate mai kyau kuma cancanta ya kaza duk kamfanin da ya ba za a ce yayi da'awa ba to mu haka muke a dariƙa da izini da wajen wanda yake da izini mutasili mutasili da kaza mai kenan ba da bare a ce wanda aka casa a turmi aka sheke aka tankade aka tuke ana ce a to ina shi ina gudu dan kare shehu bara radiyallahu anhu ya ce da yawa mutane sun ce suna da ijaza mutlaka ko muƙayyada ba su da ita saboda in dai da ita ita take aiki da kanta in dai kana da ijaza to wallahi in ka so shiga kabari sai an biyo ka sai ka ji an yi sallama wallahi na zo karɓa ni to to dai yanzu ka sai yadda za ka ita ijaza albarkata ita take yanzu kai ka isa ka kira wani in ka duba har ka isa amma ijaza ita ta kira shi daga Allah ya ji ƙanshinsa ba ma kada fi sharqi wal garbi farfada ila makati illa li shammi shazai duk inda suka shako ƙanshin gausi waje ne musu sun sha ma sun shako mala Allah ya shaka mana barka annabi da shehu wannan kenan ga gani ثم رجع الى قريته bayan yana gudawa mutane wa adami idda'il mashkala rashin da'awar shehuntaka ila an waka lahul izun har izini ya zo wa shehu tijani dama dukkan aikin su sirri ne cikin izini shi kansa annabi Allah ya ce wa da'iyan ila Allah bi izinihi shi kansa manzo Allah an ce izini aka duk annaba ma izini aka yi musu amma ikon Allah da ba a faɗi kalmar izinin ba a cikin abun su sai suka sha wuya amma manzo Allah da Allah ya faɗi izinin nan wa da'iyan ila Allah bi izinihi sai Allah ya sauƙaƙe wa manzon Allah lamarinsa dama min alamatul izini a taifiru yana daga alama kana da izini a ga Allah ya sauƙaƙe ma aikin aikin fa ba wai ko halitta a ce ba za a dame ka ba ba za a dame ka ba da annabi ya fi dacewa ba za a dame shi ba a'a a ga Allah ya sauƙaƙe ma abin yana ta tafiya abin yana ta tafiya kowa ya gani ya san oh lalle wannan yana da izini in ba da haka ba abu kaza ba zai yiwu ba abu kaza ba zai faru ba abu kaza ba zai faru ba lalle wannan to alama izini kenan تيسير هذا شيء ما ألم نشرح لك صدرك والضحى وتندق والضحيتكم والليل إذا zuwa alam na shara laka sadarak wa za'ana anka wizraka duk an dauke ma wa'annan wannan duk abin da yake cikin surorin nan guda biyu alamar izini kenan haka yake faruwa ga kalifansa mai izini ga magajinsa mai izini Allah ne zai ɗauke mara wannan nauyin da kaza za a dandaku da za a za a ji wani zubi an kare mu ima mutum ba zai iya ba a shimfiɗa shehu ya ce Allah ka bani muƙam minu sha ba sagiru yaro karami ya yi furfura yanzu ya je bi an zama tsofaffi sha ba sagiru Allahu akbar Allahu akbar to kaga ila an wa qala hul to yanzu yanzu duk magana da ake hafar izinin nan ya zo shekara 26 amma sun ce ko a wannan lokacin ga yake dan shekara 60 da wani abu ne ko 70 bare kuma da aka yi 80 din nan ai furfura ce farar gashi ne sol ji ya rufe shehu tijani ka ce tsoho ne mai shekaru ɗaruwa radiyallahu an da tajallin abu amma can nan da hajjan fuskan nan da waye da duk zai yi magana yana nan ila wa qala wal izna minhu daga manzon Allah sallallahu alaihi ya kazatan a sarari ya ga manzon Allah la manama ba a bacci ba wannan ingataccen hadisin bukhari duk wanda ya ganna a bacci sai ya ganna a fadake to kuma shi manzon Allah shi zai zabi kowace amma dai in dai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi a bacci to kai rantsuwa ka dafa qur'ani sai ka ganshi a fadake to kuma washe ta ƙaƙa kuma wannan ya yana hannun annabi sallallahu alaihi wasallama zai iya ga annabi yusufa yana ganin ƴaƴan uwansa ga sun shigo wajensa amma fa arafa hum lahum munkiru da shi kam da ganin sa ya zama yahuza ne wanda da su ba sani ba to za a iya haduwa ma za a iya haduwa kila amma dai sai kuma Allah zai rubuta a diwanin su ada'u ka ga manzon Allah duk wanda ya ga manzon Allah ko a bacci mai arzikin duniya da lahira ne sai dai in ya zubar wa kansa ya shiga wannan hauma hauma banza ya shiga sunna saudiya a'a sai an ga fari sai an ga balarabe sai an ga kaza kaza shekan abin da ake tsoro da shekan ya kama ya zo ya ma iblicin nasa to haramun ne shekan ya kama da manzo Allah ko ma wa ka gani duk gaba shehunan mu sun ce duk yanda ka ganshi yanzu kai ne in ka ganshi a sura ta sa ma'ana tsarkin ka ya kai in ka ganshi a wata zoto ma'ana ka ƙara dai ƙara salatul fati dai har yo shi wannan kamar nasa da ya zauna da ita a madina da ita ce kamar sa kadai sallallahu alaihi wasallama ita ce kamar sa kadai sallallahu alaihi wasallama ina kamar sa ta qaba qausain aw adna ina kamar sa ta baitul maqdisi da ina kamar sa ta sama ta daya da yawa ina kamar sa da ya dinga iya kutsa wannan sanyi da yake rufa da duniya a wacce kama yayi mana yayi wannan ina kamar sa wannan karan na sama da ya shiga yana tare da jibril a mi'raji ina kamar sa a alamu sunsumati ina ina kamar sa a kaza sallah ina kamar sa a adna sai da aka je ba muhammadu ba zatin sa ba sifar sa ba suna sai Allah sai zatin Allah sai aikin sa to ina kamar sa a nan wajen ina kamar sa a ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama ina kamar sa innal ladzina yubayi'unaka inna ma yubayi'una Allah to duk ina wannan kamar to bari da wanda ya gashi ya gani sallallahu alaihi wasallam ko kudubi yana da kamanni adadin 313 da ake cewa babban kamar tasa wadda ita ce ta asali ita ce wadda take maka ita da take maka to ina kuma sallah shi manzo Allah duk kaunu tajallin sa ne duk halitta kamannin manzon Allah duk halitta kamannin manzon Allah ne sai dai dan adam shine ya fi tsantsar kama da manzon Allah sallallahu dan adam tsantsa to kuma har kuma wannan kama ta sifa ta fuska ta waye sharifai kuma jikokinsa ko larabawa ko kaza a duk kauni kamar manzon Allah ne gaba kida to a shi kenan ko bishiya ka gani a ita ce ma ni ne manzon Allah shi ne tun daga bishiya can ta ce da annabi Musa innani ana Allah la ilaha illa ana fa abudni kuma annabi bai ce ke bishiya min shajarati daga bishiya a'a ta nan za ka san annan musa Allah ya tarbiyantar da shi a ya riga fanfutuhi tun da annaba dama daga dumani na suke farawa waninsu ne gwaliye ne suke fara daga tauba istiqama taqawa sannan siduku sannan ikilasu sannan dumanina hawa na shida to annaba daga nan suke fara daga dumanina kaga yanzu annabi Musa ta wajen Allah dai ya nutsu ta wajen bishiya ta yi magana da shi ta ce halaran Allah ce inna niya an Allahu oh an tsaye ta to sai ne yau ne kika faɗa ba ta jallin uluhiya ba ne me ne nan amma da ya ga mucijiya sanda ta zama mucijiya sai ta waye da gudu mutum ya iya ɗaukan tajallin annan musa iya ɗaukan tajallin Allah a bisha to da haka in Allah ya haɗa ka da duk abin da ba shi ba ka sha wuya duk abin da Allah shau ya ce duk abin da ka raba wa kanka ba Allah ba to ya zama ma mucijiya sai ka gudu yan Allah ga dai bishiya ta yi tajalli ta zama harshen halaran Allah ta zama hadaran Allah wuta ce bishiyar wuta take ci inniya anastu nara amma da yaje sai ga ba naru ba ce nuru ce haske ne ga huta tana haɓaka amma ba ta kona ganyen narun lahun wa inda na kan nuri ji shau ibrahim wutar ta zama ga makiyan mu ta zama fitila a wajen mu kausi mala allahu akbar daga kuma ta yi faɗi wannan amma sanda da ta zama mace da ya gashi ya keta da gudu a musa a kabil dawo dawo dawo da idila ya kafu da daya ka san fa ma'aika ba sa tsoro a gaba Allah akbar ya nawa in abu ya faru mala arife za su keta da gudu hala za ta dinga ce musu ya ala ya zuriba la maqama lakum farji'u an kaji ya ala ya zuriba alifai kenan Allah ya ba mu albarkar su halan abu ne mai daɗi mai wuya daɗi mai wuya to kaga Allah ya mara izini fara ila an izina ya kazatan a sarari ya ga manzon Allah lama nama ba dama dai abin da ake tsoro wannan irin tajallira rauna wanda aka cire ainihin rahamaniya aka cire ainihin rahamaniya aka bar jalala a jikinsa an cire rahama iblis kenan shi ke ma'ana kenan amma me ya isa ya isa ya fita daga daga daga tajallin uluhiyya ko ya isa ya fita daga tajallin annabi amma a hazaran Allah ai kaga fa mahauna ayatul layl wa ja'alna ayatul nahari musratan wata ma gashi nan ba laifin komai ba amma an shafe hasken ranar an ban ma hasken dare amma irin su daya da wata da rana irin su daya amma shi sai aka shafe hasken irin na rana dan ya zama dare sanyi ita ko rana aka bata ta raka to abin da ya faru ga iblis kenan sai aka shafe ainihin rahmaniya rahmaniyan manzo Allah yanzu shi jalala ne tsantsata shi jalala ne rububiya ne nan don haka abu ya fi linzami ya fi ƙarfin bakin kaza don haka in ya tada shaidancin su ba ya ce in ya tada shaidancin yana cewa Allah ya bashi abin da bai ba wani annabi makusanci ko wani mala'ika makusanci aka ce la'anan ne kai ko ya baka yace ya ce ya tsine mun ma in wani annabi ya ce ya dauka ya ce a ba wanda zai dauka naka naka ne Allah ya la'ance mukamunka ne manya eh da zaka je da zaka san abin ya fi karbin hankali mala hannun bari ne da shi a wuta hannun bari ne da shi a wuta hudu ba zai yi a wuta da komai annaba sun zo sun gaya muku daga Allah ko i ni ma na zo na gaya muku to wallahi ku yi hakuri na sun yi gaskiya فلا تلوموني ما انا بمصركم اني كفرت ما اشركتني كما الله يكياye mu da shi dan haka saboda tsabar tsoron halittan Allah da wannan irin tajalli na jalala shine iblis halitta ta ga ba abin da za ta iya kirawo wa iblis din nan ya yaƙe shi sai abin da yake muƙabala da muƙaminsa sai sai a'uzu billahi minash shaitanir rajim ba a'uzu bir rahmani ba sai da amfariya saboda ai basharan sauya ta gani basharan sauya kuma mala'ika ne ba iblis ba sai ta ce a'udhu bir rahmani rahmani ai rahmaniya ta gani kyau ta gani da kyan manzo Allah yanzu ba wai tana tsoron kai ya cuce ta ko ka tana tsoron kai kuma wani abin yaudara ne kuma wani abu na batanci ko na abu ya shiga a'udhu bir rahmani amma ibnu da yake shedanci ne cuta ne jalal a uzu billahi ba uzu bil wahhab ba ba uzu bil muntaqi ba uzu wannan direshe ne na Allah tabaraka sai dan adam ya kirawo matattara sunan Allah gaba daya kaman duk mun yi tawassuli da sunayen Allah kaman duk mun yi tawassuli da tajalliyatin sunayen Allah din nan gaba daya duk akai wa iblis taron dangi dan kai makara da shi a'udhu billahi amma duk da haka ya kaga sai da kiyaye wa Allah din duk gabaki daya to ya kazatan a sarar to mun gode Allah in manzon Allah ne dai kawai ba zai shikenan ba komai tunda dai ba iblis yanzu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama a mabayyanar da ya ga dama sallallahu alaihi wasallama to me yasa ake tsoron an ce sai ka duk abin da ka gani a mafarkin ko ya gaya ma sai ka auna shi da Qur'ani kar ka je kai ne baka haddato ba ba wai ba gaskiya bane ko shi zai faɗi shari'a kai ka haddato daidai nawa ne za ka je wajen malamin ya gaya ma abin garda gar baki da baki amma kuma ka manta wani ko kuma wani ya juya wani ko kuma ya je to bare kuma a cikin bacci shi kenan dalili amma ba wai mara kyau bane ka to amma wasu jami'a kazatan to duk kowane sun haɗu ba wanda zai ce abin hannunsa ɗariƙa ne sai in ya ga manzon Allah ƙuru-ƙuru ya gaya masa to kuma mun gode wa Allah shaudu jami katimul auliya din nan bai rufe ba amma kuma waliye masu haske sun ce kamar an rufe abin tun da har yau akwai masu faɗar wani alheri kuma a yi amfani da shi a gari a ba wanda ya ce ga wani ɗariƙa kaza kuma aka ga ana amfani da kuma an samu kaza kaza tun daga nan dai an gode Allah faila ba waye ci gaba ne taraki ne cikin ɗariƙar tijjaniya ba abu ne daban ba abu ne daban ba amma ihsani ne yadda ihsani ba wani abu ne daban ba imanin ne imanin ba wani abu ne daban ba islaman ne duk ga baki ɗaya haka faila ɗariƙa ce ɗariƙan ma musuluncin ne ba wani abu ne daban ba ya kazatan a sarari lama naman ba a bacci ba bi tarbiyatil khalqi manzo Allah ya mai izinin ya tarbiyanci halitta alal umumi gaba daya wal idlaqi da wawaitawa a sake wa ayyana lahu wirda manzo Allah ya ya ayyana shi wata januridi allazi yulqinuhu wanda zai dinga lakana shi ga mutane fi sanati a shekara ta 66 wa 90 da 90 wa mi'atin da 100 wa alfin da dubu dubu 1196 manzo Allah ya lakana shehu tijani wa ayyana lahul istighfara manzo Allah ya ayyana shehu tijani istighfari wa salati alaihi sallallahu da salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatul fati ko kowanne wannan shine farko abin da manzo Allah ya ba shehu tijani wa dariqa salatul istighfari dari salatin annabi dari shikenan ya ba shekara ta 1196 wa hadha wannan kanal wirda da shine wuridi fi tilkal muddati a wannan lokaci ila ra'asil mi'ati har sai da aka kai shekara ta 200 1200 yanzu hijira manzo Allah ta 1000 da aka ƙara shekara hudu kenan kammala lahul wirda sai manzo Allah ya cika shi wata janu wuridi bi kalimatul ikhlas da la ilaha illa Allah shewa mun ji shewa sandin yana cewa abin da ya sa a wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shewa tijani istighfari ɗari da salatin annabi ɗari kaɗai saboda abdulkarim sammani yana da rai kuɗubin zamani abdulkarim sammani wancan shehi da shehu tijani hadda shi a madina yana da rai amma ƙarshen kan shekara ɗari biyu na abdulkarim sammani ya rasu sai manzo Allah ya cika shehu tijani la ilaha illallah shasan ya ce tun daga rannan kuɗubaniya ta dawo ɗariƙar tijaniya har tashin kiyama saboda da sun kama zikin lada sukan ta samma kudubaniya gaba daya da gaba to kuma an ga haka mun gode Allah har kuma aka zo aka sha faila eh ni kuma me kake nema ai dai Allah ya tabbatar da mu shi kenan kuma duk albarkar la ilaha illallah nan da aka kara shi kenan kudubaniya ta wallahi aka sha wasan din ya faɗa radiyallahu ta'ala an Allah ya cika masa da kalmar ikilasi fa inda haza to yayin nan ne fa tanazzala shehu tijani ya sauka kuma lil kalki ga halitta kuma ya sauka kuma ake ta gaggana da kowa kuma yake kira zuwa ga Allah ya lakana dariqa wal ifadati da amfanarwa wa izhari dariqati da bayyana dariqa wal istifadati da amfanarwa dai wa haza wannan ba'da ikbarihi lahu bayan manzo Allah ya gaya masa bi uluhi maqamihi da madaukakin maqamin sa shehu tijani wartifa'i da madaukakin qadrihi girman sa dai wa makanati da girman sa dai wa akbarahu manzo Allah ya gaya masa alayhi salatu wassalam ya da aminci Allah tabdadin matsayi da dadin da zai tabbata ga annabi bi fadli hazal wurd manzo Allah ya gaya masa falalan wuridin kuma wa qadrihi da girman wuridin ya je ya kana wa ma adda Allah da abin da Allah ya tana da liman ahabbahu ga mai son shehu tijani min atba'ihi ga mabiyansa wa hizbihi da mabiyansa dai wa sayati haza wannan zai zo insha Allah in Allah ya so mu bayyana a salari mufassalan abin rarrabewa fi babi a kofansa dama shehu tijani abin da yake tsoro ya dau nauyin wani wajen Allah can da Muhammadu Kurdi ya ce ba da ɗari ga ce shehu to ce je ka bayar komai yana kaina ita to yanzu kuwa to yanzu manzo Allah ya ce bayar komai na kaina sallallahu alaihi shikenan wala ma azina lahu sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ya washe tijani izini fi hazi dariqatul ahmadiyyati a wannan to istighfari salatin annabi la ilaha illallah wannan shine dariqa shine wuridi wurdin safe wurdin yamma shine wazifa istighfari salatin annabi jauhara din da salatul fati din din sai la ilaha illallah wannan shine dariqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa shehu tijani zikirai da asrarai da wuridai da abu ba su da adadi sai dai su kuma wannan ba na dole bane kowa iya ƙarfinsa iktiyari nafila ne musuluncin nan namu sallah biyar din nan zakka in ana da hali azumi inda ha- lafiya eh, hajji idan ana da hali bayan la ilaha illallah ta la- ta ta mus- ga musulunci to wa'annan su ne farilla su ne musulunci wamal islamu ko amma nawa ne karantarwa a cikin musulunci ga sunan ɗabi'u hal- ba- ba- bari ma dai musulunci ma kansa ma ɗabi'a shine akhlaqu kyawawan ɗabi'u shine musulunci duk gabaki ɗaya to yanda mutum ya gani haka wa'annan su ne farilla amma fa manzo Allah ya bashi jani zikirai da wurdai na lafula ba su da adadi yan uwanmu suna faɗan maganganu a kan da shehu dai shi yake faɗa irin waɗannan abubuwa saboda shehu yana magana da munkirai waɗanda duk an ɓata ɗariƙa a wajensu kuma duk sun gigice to dole a ɗan jawo hankalinsu ɗan abin da za su iya fahimta hmm? yanzu can da shehu tijjani ya laƙana sai ji alil harazmi kalwatiya me yace yace ya laƙana min kalwatiya wa asraran wa uluma da asrarai da ilimai in dai kalwatiya tana da asrarai in dai kalwatiya tana da ilimai ina tijaniya ina tijaniya a'a tijaniya tana da asrarai tana da ilimai saboda wannan zikirai da muke yi tasirinsu yana buɗe mana zuciya yana buɗe mana hadaran da mutum zai zauna ya ta ashar ya ta ashar sai an ga ashar ɗin nan a fuskansa sai an ga ashar ɗin nan a kamanninsa sai ashar ɗin nan ta buɗe mana ƙofofin sharri har ya dinga haɗuwa da shaiɗanu har ya dinga kaza kaza kaza sai ta ta haukata da mutum- haka mutum ya zauna yana ta zikiri sai sun buɗe mana ƙofofin alheri sun buɗe mana ƙofofin halaran Allah sun buɗe ma malakutun lahi ya dinga haɗuwa da mala'iku ya dinga haɗuwa da annaba ya dinga ilimai su zo masa ka daidai da daidai kuma wannan duk mai so ya gwada ko dai ka ɗau zikirai ko ka rayu me yasa ma ake tsoron ake hana mutum ma ya je ya ɗauka ba adadi kuma ba shehi saboda kai ya je ya shiga wani har ya je ya shiga wata sarƙaƙiya ko ya haukace ko haske ya mai yawa da haka sai da shehi da geji da da wanda ya sani kaga mutum ya ɗau zage zage ya ɗau shi ma sai ya shiga an gode Allah da wanda ya ɗau zage zage nan ya- ya sa mu a gaba ya sa ahalullahi a gaba ba shi nan zagin yayi tajalli ba ga sarƙaƙiyar da ya shiga duk gaba ki to haka duk mai shiga zikiri kuma shi kuma zai shiga haske zai shiga kaza kaza lallai farilla ita ce istighfari salatin annabi la ilaha illallah ko kuma ka ce wuridin safe wuridin yamma wazifa zikirin juma amma fa asalarai suna nan sai iya inda mutum ya gani sai iya inda mutum ya gani ga littattafai nan ga abu idan mutum ya haɗu da shehu suwar radiyallahu ta'ala anhu arzahu annabi amin zai san ɗariƙar tijariya tana da asirarai zai san zai ji harafi dubu ran nan zai ji zai ji in da eh, so shaida kazishu eh, harafai wajen ta nawa yake da- da su in abu yake da su eh, al- al- alƙaisa hamka ha'asu in shi yake da harafai tara wa'annan duk manzo Allah ya ba shi wata su da kaza kaza masu harafai guda tara guda tara da da- da wa'annan guda takwas ɗaya na mukamin jibrilu ɗaya na mukamin kaza kaza in wani in ya zauna da shehu so zai ji mai harafi dubu mai harafi dubu zai ji mai harafi dubu zai ji kaza kaza to amma dai ba ba wa ba wa iya karfin mutum iya karfin mutum shi dai Allah bai gaji ya ka gaji kai iya karfin mutum amma kan mutum ya je ya dau wannan na ikhtiyari na zabi na nafila na farko maimakon ya nemi Allah da shi ya zo ya ta neman haɗari da shi ya zama ƙarunu ya nemi duniya da shi da duniya ma ta alheri zai nema alhamdulillah yana da kyau amma ya nemi ta wadda za ta halaka shi da ya nemi a- ko ko ya shiga sharri abin da ya samu wa'yansu yan ɗariƙoƙin ga kamar wurdan su mai da su na jifa ne kawai sai dai jifa sai dai maganar jifa sai dai maganar na har na jefuwa ne na azumta na tsiyatawa ne ko na kashawa ne na kashe in wali ya zamanto sai ya yi wa'yansu sakandami sai ya yi wani hafi sai sannan zai yi wani tasiri to har yau bai kai bai kai wani mukami ba Eh, shi mukamin mu ƙanana wurdanmu shine taktubu wata sharabu ka rubu a rubuta kaza a sha kaza a yi wanka da kaza a ɗaura kaza wannan shine mukamin mu kanana manyan kuma su kuma a ba sa wannan ba wai ba sa su amma dai sun wuce nan sun wai sai kai ya latifu kai ya qaha kai ya kaza ka ja kaza su kuma a kabiru su kuma su kuma himma kawai yi gani yi ke himma saboda kalifofi ne Allah suna kan shimfiɗar kalifanci na Allah sahawar su kuma ba da ba sa so ba ko da shari'a sai haka halarar ta yi ba nasu a ciki amma sai mutum ya yi kaza sai to wa'annan galibi ana yin su dan abu ulawi dan neman kusanci da manzon Allah dan neman ma'arifa dan neman shiga wata hadara dan neman shiga kaza yadda tasar jirage din nan da calculating ɗin irin wannan irin jabra irin wannan lissafi da ya huce 1 plus 2 a yanzu sai dai x wa kaza kaza ka to aka su ma wannan halara din nan malar sai alƙaifin ka su duk ga baki ɗaya to kuma ba abu ne da karatu ya zo da su ga su nan su kafe ayin sa su hemin ayin sin ka duk da nan sakaddamai ne duk ga baki ɗaya kuma Allah ya saukar da su kuma karatu ne kuma magana ake da manzo Allah shi ya san me ba a so ka karɓo nan saɗan mai wajen wanda bai san me ba kai je ya haɗo ma shirme ko ya je ya karɓo shirme ya zo ya sa kai ma ka zama saɗan amma ibn kaldun ibn kaldun ya ce amma in waɗanda suka san shi ne ya aka yi tarkibinsa sun san ga ayar da aka yi tarkibinta da shi ko ga sunan shi kenan kaman irin su imamu buni ɗan buna tunisi dan buna ya san ga tarkibai ga ka kenan ga sassallarsa ta shehu ne ga kaza kaza shehu tijani Allah ya sanar da shi tarkibai manzo Allah ya nuna mata tarkibai kala kala sai inda karfin mutum ya tsare ya kuma ya nuna wa sahabbansa ya to to wannan ba abu wannan irin cewa sai wurdai ka duk wanda yace akwai wani abu maha wallahi tallahi ba haka shehu sahabban shehu tijani su su rawaito abin lalle dai gafarilla lalle dai ga farilla kuma yana daga cikin abin da sai dai alil harazmi ya faɗa wa ƙala ka aji tsoro ɗariƙa tijaniya wayannan wuridai wuridin safa wuridin yamma wazifa da zikir har tashin kiyama suna nan amma Allah zai ta kawo zikirai da na shehu tijanin wannan muƙaddami ya yi amfani da kaza wannan koko addu'o'in da suke yanzu sai dai alil harazmi ya rubuta a cikin risalatul fadl wal imtinani sai ya ce inna min ma zaminahu lahu rasulullah yana daga abin da manzo Allah ya lamunce wa shehu tijani radiyallahu ta'ala anhu an yabqa madaduhu fi muridihi madadin shehu tijani zai dawama a cikin muridansa har abada har ɗaya kafan ma ta bayyana kadama ya hata ni faila kuma ta bayyana a game da din ma a sarari ila qiyamus sa'ata har tashin kiyama wa an ta kuna ɗariƙatu ɗariƙa shau da za ta zamanto fi bani adam a cikin ‘yan adam a ziyada ta sai ta fi min ashara ta alafin ɗariƙa dubu goma kana so ka ce mutum dubu goma ne za su karɓa ai dai ba wanda zai ce ana nufin sai mutum dubu goma a cikin halitta sun karɓi ɗariƙa a'a ɗariƙa wannan wurji na asali uwar yana nan amma ɗariƙa nan sai ta yi ‘ya'ya fiye da dubu goma a cikin halitta ɗariƙin kullum min talami dukkansu almajiran shehu tijjani ba na waje dukkansu wa kullu ɗariƙin little mizun kowace ɗariƙa ta almajirin nan na shehu tijjani min talami daga ita ma ta almajiransa ce wa kullu ɗariƙin kuma kowace ɗariƙa fiye da dubu goma nan ta almajiran shehu tijjani ɗin nan fiye da dubu goma ɗin nan wanda za su kai wannan mukami su ma suna da tasu ɗariƙa kowace ɗariƙa ita ma sai ta hayayyafa waccan ɗin ma ta tafarra'u sai ta ɓangaru ala ɗurikin abu sa ɗariƙoƙi kasiratin mai yawa min al-ma'arifatu na daga sanin Allah summa ta tafarra'u ita ma waccan ta uku ita ma ta kuma kakkasuwa kullu ɗariƙin aidan kowace ɗariƙa kuma ala ɗurikin abu sa haka waccan ma ta hayayyafa waccan ila qiyamis sa'at har zuwa tashin kiyama wa an takuna fil jannati sai ɗari ku sun zama aljanna a ziyada sun fi min ishirin alfa sun fi dubu ishirin to in dai wannan ta haka ina fa dubu miliyan nawa ha ishirin alfa ɗarikin ta tafarra'u wadda za ta hayayyaku yawa bi furu'in kasiratin da suna mai yawa ya san adadin ta ila qiyamus sa'ati la tanqadi wa abadan ba za ta yanke ba har abada hatta ya risallahu al-ardh har Allah ya gaji ƙasa wa man alaiha da wanda yake kan ƙasa huwa khairul warithina shine fiye mai gado wa kasiyatul wurdi amma bambancin wuridin nan na asali yana nan kowa ya san dai ga wuridin asali da aka ko mai dan tijaniya ya zo da shi na wuridin iktiyari ko ya zo da in ma'arifan yake so da al'awwala ya san dai amma ga na asali ba wani wanda ya jahilci wannan amma bambancin na asalin nan yana nan falalan na asalin nan tana nan girman na asalin nan yana nan shine uwa wa'annan kuma duk daga wannan na asali ya abu wa kasiyatul urdi bambanci da falala da matsayi da girma na wurdin asali din nan baqiyatu tana nan wanzajiya ila qiyamus sa'ati ma dama islamu muddin ana karantawa muddin ana karantawa min kalamu shekin haka shehu tijani ya gaya min na rubuta in sai da alil harazi to wanda zai ce ko da an bangara ɗari ya san adadin ta aljanna to yanzu wannan shehu atiku radiyallahu anhu ya ce wannan abu ya wahalar da shi ya san me wannan shi dai ya ga tun daga zamanin shehu har zamanin sa ba wanda ya zai ce ɗariƙa ta zama biyu bare ta zama uku bare ta zama dubu goma bare ta zama ka ya ce duk wanda ya zo daga fa duk wani babban sharifi in yazo sai ya tambaye shi wai ne yace shi ma wallahi bai sani ba shi ma haka ya gaji wannan magana kuma da sanadi tabbatacce wannan magana shi ta ce ba tantama sai ya ce ali amma me wannan shi ma da ya ga har yau dai ko wani fitinan ne ma ya ce ga wata ɗariƙa ta daban in dai ba wani da Allah ya ka a zamanin mu yace zai canja asamu ko zai amma a misira ba amma kusa da mu yake ba zai canja asamu zai canja kaza kaza kaza to in dai ba wannan ba amma shi ma dai ba ai ba dariƙa yace zai da ita ba shehu atiku rabbi ya ce sai da shehu ya bayyana sai da shehu ibrahim ya bayyana yace wa'annan suna daga cikin abubuwan da dama abubuwa da yawa suna nan a ajijiye da ba da yana neman me su ya aje sannan ya je wa shehi da su ita shehu a cikin lafiya kalau da murmushi shehu ya amse su duka wani bawan Allah yana ga ce su ma sun ji daga shehu nan shehu a tiku ya tau saboda tsabar dumaucewa har ya zo gida ya yi ya dingina da bayan shehu balaraba ne ga a wannan lokacin ji yake bango ne sai da ya ji alamar dai bayan mutum ne ya ce wai waye wannan ne ice balaraba ne shi malam balaba kai ije ije shi dai shehin nan inda kasan shehu tijani yake magana a cikin sa ila sannan ba radiyallahu anhu ba kan haura ba tukun kaman dai shehu tijani yake magana duk abin nan da naje da shi ya ga to yana daga cikin amsar da shehu ibrahim ya ba wa shehu atiku akan wannan shehu ya ce ka san sahabban shehu tijani magadan almajiran manzon Allah ne malaman zamanin manzon Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi ulama ummati ka anbiya bani isra'ila malaman al'umma ta kamar annabawan bani isra'ila ne annabawa annabawa ba su da littafi annaba suna hukunci da littafin mursali inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha nabiyuna annabawan da ba su da littafi to da taura suka dinga hukunci wanda suka zo bayan at-taura da abu kaza kaza to dan haka manzo Allah ya ce malaman al'umma sama ka ce annaba ba su da nasu amma duk da littafin Qur'ani suke hukunci amma saboda kasaitar su da fitar da hukunce hukunce da ijtihadi da kaza ka ce annaba amma dai da Qur'ani suke abu shehu ya ce to yanda kaga haka sahabban shehu tijani radiyallahu anhu kowanne zaka ga in ya kasaita reshen sai da asali za ga Allah ya gudanar da wata addu'a a bakinsa ita ma wasila ce in mutum yana karanta ta sai ya shiga hadaran Allah da ita sai ya shiga hadaran Allah to shi ita wannan shi ma ya zama kamar ɗariƙa yanzu duk yau na da an ce aka maka Allah a cika addu'a saurari ka ji abin da zai kwararo in ka ji ya kwararo wani tawassuli kai da kanka ka ji ka shiga hadara a wannan lokaci kaga ɗariƙa kenan zuwa ga Allah to wa ya san adadin irin wannan zikirai tun daga su saifi da aka haddace da su kaza shehu muhammad dan shehu abdullahi jejiba radiyallahu anhu mai wa'annan littattafai ya ce to ba a ga wannan abu ba sai da sahibul faizati ya bayyana yanzu abin da yake hannun yan faila na shehu ibrahim ya san adadinsa addu'o'in da take hannun yan faila na shehu ibrahim miliyan nawa wa ya san adadinsu kowanne akwai wani harafi da ya ɗauka kowanne akwai wani abu kuma ya shiga hadaran Allah da shi ya sadu da Allah da shi ya sadu da manzon Allah da shi ya sadu da kaga ɗariƙa shehu tijani ce kuma a ƙarƙashin wannan wuri to kuma shehu tijani to in ko ba haka ba me amsar wannan magana in dai ba haka ba to in ko wannan ne wai san adadin su kaza kaza to mun gode Allah ma'anar wannan ba wai dama dai kai duk ma abun ma bai taso ba ya bata baki ne dai a zo ai ta zagi duk wanda ya ce akwai wani abu ba wuridin ba ba la ilaha illallah kawai da istighfar da kaza kaza ba yayi ka ha ba wa'annan su ne farilla amma wallahi akwai nafiloli da yawa da sai iya karfin mutum sai iya karfin mutum duk gabaki daya to mun gode Allah kuma annabi ya lakana shehu tijanisu radiyallahu ta'ala anhu to wannan kenan to wa hada fa inda hada tanazzala lil khalqi shehu dan ya sauka ga halitta wal ifadati da amfanarwa wa izhar tariqati da bayyana tariqa wal istifadati da amfanarwa wa hada wannan ba'da ikbarihi bayan manzo Allah ya bashi labari bi ulul maqamihi da girman madaukakin girman maqamin sa wa irtifai da madaukakin qadrihi girman sa wa makanati da girman sa wa akbarahu alayhi salatu wa salam manzo Allah mai dadin matsayi da dadin daraja sabata a gare shi ya bashi labari bi fadli hazal wurdi da falalan wannan wurdi wa qadri da girman sa kaga ya wa ma adda Allah da abinda Allah ya tanada liman ahabbahu ga wanda ya so shehu tijani Allah ya kara mana sansa da san sahibul faidati diddai shehu tijani ne min atba'ihi daga mabiyansa wa hizbihi da jama'ansa wasu ya ce haza zai zo wannan zai zo insha Allah in Allah ya su mu bayyana a sarari abin bayyanawa a sarari mu fassalan a bazar rabewa fi babi a babu sa wannan ma azina lahu sallallahu alaihi wasallam inda manzon Allah ya mai izini fi hazi dariqata wannan dariqa al-ahmadiyyah ta ahmadiyya manzon Allah ahmadu ko ko shehu tijani ahmadu ji yayi wasirati da wannan dariqa dai al-mustafawiyyah ta manzon Allah mustafa annabawiyyah ta annabta izini ne keɓantacce kuma duk kayan da annabi ya zo da su ne wa fataha Allahu lahu Allah ya buɗe ga Shehu Tijani ala yadayhi a bisa hannun manzon Allah wane mutum shi a hannun manzon Allah ya tarbiyarsa ya gani wa akbarahu manzon Allah ya bashi labari annahu huwa murabbihi manzon Allah shine mai tarbiyantar da Shehu Tijani mai renansa wa kafiluhu mai renansa dai wa annahu shi manzon Allah sallallahu alaihi Shehu Tijani la yasulu la yasluhu shay'un wani abu zai zo wajen sa min Allah daga Allah illa ala yadai sai a hannun manzon Allah wa biha sadati da tsanin sa sallallahu alaihi wasallama wa qala manzo Allah yace da shi lahu gare shi la minnata yau ba gori ko ko ba baiwa kwarkwara ma'ana lima kalukin ga wani abun halitta alaika akan ka ya Ahmadu duk na kwace ka daga hannun waliyan nan da ka sha Allah duk baki daya min ashiyaki dariki daga shehunan dariƙa fa ana wasitatuka ni ne tsaninka wa mumidduka ni ne mai ma madadi sallallahu alaihi wasallama ala taqiqa a tabbace faturuk anka ka bar jami'a ma akasa duk urdan nan da ka dauka a su asaita ne mana wani likitan ya kafe ta da kare ka nuna a ga magungunan da aka ban a asibiti kare ce duk zubar da su mun ga duk zubar ka ga ungo wannan asaita kenan malam eh mana zubar da su da girmansu da matsayinsu da darajarsu dukkan su manzo Allah ne ya bada su amma ga naka kai na ƙarshen duniya da in an ce yanzu sai mun yi ta wannan halwoyi zaka cuta ma ta make mu da ka dan wata ibada ya ga rashin lafiya ta bige ka yan wata yawon da ka kaza duk sai sai dai mai wasu falala manzo Allah gwalagwalai ne dama duk gasu nan kowanne na zamanin ne duk gabaki daya sallallahu alaihi wasallama to rabe fatruk kabar an ka gare ka jami'a ma a kasa duk abin da ka karba duk girman nan nasa min jami'i dirki duk dariƙun nan basu da ka karba ba wai dan ba su da an a'a ga ga ga waya waya ga shortcut kuma mai abu wa qala lahu man zalla ce da shi ilzam hadhihi dariqati lazamci wannan dariqa min gairi kalwatin ba sai ka buya ba ba sai ka buya ba wala atizalin ba sai ka kauracewa anin nasu ga mutane ba hatta tasila hakka sadu maqamaka ka kai muqaminka allazi wuitta wanda aka alkawarta ma bihi da shi wa anta ala halika kana kan halinka kana tare da kowa da kowa min gairi zaikin ba sai ka kuntata kanka ba wala harajin ka kuntata wa kanka a'a wala kasaratu mujahadatu wala wani yawan ibadu wanda za ka wahalar da kanka wata ru'an ka jami'ar aula duk waliyan na yanzu da kake nema yanzu ba ka fita rasu ba ka je neman su ba ga ka samu waliyul auliya duk ga baki daya radiyallahu ta'ala anhu to a wata wasiƙa da Shehu Tijani ya aika wa Sayyidi Alil Harazmi mun karanta ta Shehu Tijani ya ce sabida wannan magana da mutane suka ji waɗansu sun yi sakaci wannan magana ba tana nufin ka ai sakaci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce addinin sunansa samhatul baiza dari addini ne sauki amma kuma ji irin wahalar da ya shi ji irin wannan irin wahala da sahabbai suke amma duk samhatul baiza ne in ka duba da na abu to lalle dariƙar tijjaniya mai sauki ce a wannan ba wai shikenan ka mutum ya kwanta ya miƙe kafafuwa akan shi fada ya ce ai dariƙa mai sauki ce shehu tijjaniya ce to ta nan duk abin da ya same su ya same su a'a duk da ba dolan ba ne to dai ka yi ƙoƙari dai a yi ƙoƙari ba kuma a bar jama'a a yi karaka amma dai a yi ƙoƙari kuma za a ga shahunan namu duk da ɗariƙa ce mai sauƙi duk da ba suna yin ƙoƙari wa'yansu su yi halwar ma wa'yansu yi kaza kaza karatu kaza ka suna yin ƙoƙari ma'ana a yi ƙoƙari ba wai ɗariƙa ce mara abu mutum ya saka haka shehu jani ya faɗa a wasiƙar sayyidi alil harazmi famin hin qala lahu sallallahu alaihi wasallam hazi tun daga kuma za a yi ai shi ba shi yace duk ku yan ajayi ba komai manzo Allah yace yan badar duk yan aljanna ne kuma su aikata duk abin da suka so dan badar yayi komai ba komai Allah ya gafarta masa kuma mun gode Allah sai ibada ma suka ƙara sai ibada to haka ma dan an ce mu yan aljanna ne da a ce kaza kaza ba komai sai ibada ma muka ƙara to aljanna kadai muke so ina firdausil a'la ina hadaratul qudsi ina hadaratul qudsi mu zama mu ne masu rako rabbul izzati yazo ya gaida yan aljanna salamun qawlan min rabbir rahim a koma da mu aya ba ce kai mu aka zo ya abu kaza kaza ya kuka abubuwan da ake mu zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljannan ma illi da kaza aljannan ma akwai abubuwa darajo darajatu aljannan ma darajoji ne kamar yadda ita kuma wutar darakatun ramummuka ne rufi-rufi na ƙasa ita kuma aljanna darajatun hawa-hawa ne Allah ya bamu makota da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to fa min hin qala lahu sallallahu alaihi to tunda manzo Allah ya gaya min wannan magana taraka jami'a turki ya bar duk dariqu wata raka talaba ya bar neman su ma min jami'il aula'i daga neman wali daga dukkan waliyan su fanzur rahimakallah sai dai alhazi ya ce duba Allah ya ji kanka kai mai jina hazal itina a wannan kula ta manzon Allah bi shekina rabda shehinmu wa hadhihi almahabbatu da wannan soyayya wal khususiyati da ke takar daraja min sayyidul wujud daga shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama wa hadha wannan yadullu yana shiryawa ala anna cewa li sayyidina shehu tijani shugabanmu yana da martabata matsayi azimatan mai girma inda Allah wajen Allah kama akbarahu biha kamar yadda ya bashi labari da ita sayyidul wujud shugaban halitta fi gairi ma marratin ba sau ɗaya ba eh katimul auliya ne insani ainul uyuni ne insanul kamil ne shine barzaki tsakanin hadaran Allah da hadaran uluhiya da kalku gaba ba shi shi awwali ne da sirrinsa shi akir ne da mazharinsa da mazharin ululiyan shi baɗin ne da sirrinsa shi zahiri ne da wannan mazharin halitta nan shi uluhiya ne wahidiya ne shi kauni ne muhammadiya ne kakan da kaza shi azalatu ne da baɗini shi abadatu ne da kaza wannan insani kamin manzo Allah shine wannan kaza kaza sai kuma waɗannan haƙiƙoƙi nasa ahmadiyyar manzon Allah sallallahu alaihi da take muƙabala da ahadiyyar baɗin hadaran Allah sai kilafan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da take muƙabala da zatin hadaran Allah tabaraka wa ta'ala zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan abubuwa ne Allah ya sanar da mu sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar duk tafiya ce cikin manzon Allah din shine Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sallallahu alaihi wasallama kuma shine Ahmadu din manzo Allah sallallahu shine Muhammadu Abdul Wahid Muhammadu Abdul Wahid wahidiya kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Ahmadu Abdul Ahadi sallallahu alaihi wasallama kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Muhammad Muhammad din kuma Abdullahi shi duk sallallahu alaihi duk shine sallallahu alaihi wasallam Muhammad Abdullah ghairu mushabbah bihi basharu man rama zalika sati fa hu sifatu shabbatu bi ismi fa'il wa laysa bi shibhi al-mustafa ghairu ainihi yabiqu jami' al-kawn an hamlu kunhihi wa aiza sai mana Abdullah mala subhanallazi asra bi abdi Allahu akbar Allahu akbar to katimul auliya daga walillahi ala khalqi shun Allah ya da lamari bare dan adam ya isa dai Allah ya ce inni ja'ilun fil ardi khalifa dan adam ya dawudu inna ja'alna khalifatan fil waja'alakum khulafa la rad wa zalika yanda abin yake anna man kana usuluhu duk wanda fatahinsa ya zama ala yadaihi a hannun manzon Allah ne wa fatu saduwarsa a hannun manzon Allah ne ma'arifarsa a hannun manzon Allah ne wa fatuhu duk abu ɗaya ne da usulin da fatahin duk gaba ɗaya a hannun manzon Allah kana maqamuhu maqamusa sai ya zama a ala shine mafi ɗaukaka wa ajalla mafi girma wa arfa'a mafi ɗaukaka kama huwa ma'alumin kama wannan sananne ne inda ahli ɗariƙi wajen yan ɗariƙa wa kana ashabu to sahabbansa ma sai sun zamanto a azama sune mafi girman kadaran daraja fil galibi a galibi min ashabi gairi daga sahabban waninsa saboda wannan girma min al ashiyaki daga shehu ne radiyallahu anhu an tambaye shehu jani shi wannan falala ta rudijin ce ko ta kai to me kuke yi wani aiki kuke in kuka dangana da wayansu tani ne saboda almajiran wanda manzo Allah ya kera ne sallallahu suka zama kerarru su ma kama ashara ilai kamar yadda ya nuni zuwa haka maulana abdulkadir jilani shehu abdulkadir jilani radiyallahu anhu fi qauli cikin fadin sa allazi qaddamnahu wanda muka zo da shi a baya wa huwa shine albaidatu min nabi alf sai da abdulkadir yake cewa kwaina sai an tara kudubai dubu sannan za su iya siyan kwaina wanda ba a kankashe shi ba dan dariga yanzu ya kawo dariga amma bai fatahi ba to yake cewa kyankyasashe kuwa layu kawamu ba a iya ma kuɗi ba a iya ma kuɗi ba wani abu da za a ce wani shi yayi dan umma haka muke so layu kawamu mushira Sila Abdul Qadir yana nuni bi haza da wannan li ashabi ga sahabbansa li anna fatahu dan fatahin fi da Abdul Qadir Jilani wa usulahu da saduwarsa zuwa hadaran Allah kana ala yadayhi a hannun manzon Allah ne da wasu da katimul auliya'i sallallahu alaihi wasallam wa man kana fatuhu duk wanda fatahinsa ya zama wa usuluhu da usulinsa ala yadayhi a hannun manzo Allah ne sa kana arfa'a qadran ya zama mafi daukaka girma wa azama sha'anan da mafi girman sha'ani mun gode wa Allah da Allah ya sa fatahimu duk a hannun manzo Allah ne da wasu da sahibul faidati wusulu jami'il masikina bi habliya ta fa wasulu habibullahi yulfa bi wasliya gode Allah gode Allah gode Allah gode Allah wa hadha fatu wannan fatahi wal faidu da wannan faila minhu daga manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama waqa'a ala ra'asil mi'a ya faru ga shehu tijani ala ra'asil mi'ati min al sani ashara haka kuran alkalami amma sun gara ala ra'asi mi'ati saniyati ɗari ta biyu ma'ana hijira manzo Allah tana dubu ɗaya da ɗari biyu ɗari guda biyu wa alfin da dubu bi abi samguna a wannan gari ne albarka abi samgunu wa shallala da shallala shehu tijari yana kai da kawa tsakanin garin abi samgunu da shallala wa'annan abubuwa duk suka faru ane mutum ka gani ai kyau aje a tattaka wa'annan wurare Allah ya buɗa a je a sha shallala dama shallala malale ikon Allah sai Allah ya sa kuma fatahin ya zo da sunan garin shallala malale inda ruwa yake durgowa daga dutse ko inda shi ake cewa shallala malale yanzu kenan sai shallala sai fatahin ya faila ta dinga kwaranyowa ta shallala ta malale ba adadi ba wanda ya zai tsare Allahu akbar wa shallala daga zuwa abusan gun wa shallala da shallala yawa wa min zalika lokaci daga wannan lokaci walhamdulillah mun gode wa Allah ta taradafu alaihi ta dinga bibiyar juna ga shehu tijani al asraru asraran hadaran Allah aka dinga markade kauna idan sama dinga shiga haƙa'in tafiya tafiya tafiya daga kaza a hau kaza a hau kaza a hau shehu ya ce wanda ya iya bambance ismu zati da ismul martabati ya hau farjaniya daga na a tafi a tafi a tafi a tafi a je da'iratul ihadati kaza kaza mun gode Allah gaide azrali suka ta wal anwaru da hasake wat tajalliyatu da tajalliyoyi na hadara ta dinga duk aka dinga goge man mudubin hadara din aka dinga abu wat taraqiyatu da hauhawa salat wa kamalul anwar da cikan haske famin zalikal waqt tun daga wannan lokaci wal wufudu tarida kuma kenan aka duniya kuma Allah ya yada mata cewa Ahmad ya bayyana shi kenan kuma kenan kowa yake tahowa ba sai ya kira ba annabi Ibrahim gashi a maka ya kira wa azinfin nas duk munan duk wanda ya je annabi Ibrahim ya kira shi amma yanzu mun ji amma daga Allah a azal mun ji kira da an rubuta ma mukaddamancin na in dai na gaskiya ne ka cancanta kamar an kira halitta ne sai kaga an zo ko ka gudu ce nawa ne shehunan namu ma za su gudu cikin daji sannan ma mutane suka yau yanzu ma ya san muka san na Allah ne wai daga gudun ne ma ga abu kira ya zo daga aiwa sai fa min zalikal waqati wal wufudu tawaga tawaga taridu alai ta dinga zuwan masa min jami'in nawahi ta ko nahiyoyi wal aqdari da nahiyoyi din lil akaz dan ruqu anhu daga gare shi wa ziyarata da ziyararsa wa akazal asrar da karban asrar wa min jumlatu fiyudati yana daga jimlar kwaranyansa ma talaqainahu abinda muka cafa a gare shi min imla'ihi daga shiftarsa alaina a gare mu na ilimin hakikan manzon Allah min hifzihi daga hadda kansa ba wai littafi yake duba ba wa lafzihi da furucinsa wa sayarudu alayka zai zo ma insha Allah zai gangaro gare ka fi hazal majmu'i a cikin wannan littafi mubarakata abu da na tara fi mahalli a bigiransa ma sa taqifu alai abin da zaka tsaya a kansa mimma yubhiru al-uqul abin da in mutum wali ne zai dumauta hankalinsa ya san wannan yau ya haɗu da babansa wa baqiya sayyidina shautu da ya wanzu ala hadhihi halata abu sa wannan hali min zalikal waqati tun daga lokacin da aka yi mai izini din nan fi tilkal baldata a abisan guna a wannan gari wa nahanu na taraddadu alai mu muna kaiwa da kawa a gare shi su taho tun daga fas wajdata tun daga maroko su zo su zo abisan guni jaza'ir muna kaiwa da ka a gare shi marratan ba da marratan lokaci bayan lokaci wannan ziyara da muride suke ake cewa sakaci hana mutane aiki wallahi Allahu akbar marratan marratan wa qadimna li ziyaratihi mun zo ma wani lokaci da ziyararsa tilkal baldata a wannan gari fi shahar ramadana a watan ramadana min sanati ramadanan shekarar salasati a awamin shekara uku wa mi'atain da ɗari biyu wa alfin kaga yanzu ɗariƙa ta ta yi shekara bakwai kenan kuma a cika ta da la ilaha illallah shekara uku kenan da duk waɗannan abubuwa wa fi kulli marrati a kowane lokaci in mun zo masa nasma'u minhu muna ji a wajensa malam nasma'u abin da bamu ji ba a wani zuwa da muka fillati qaula haka wancan zuwan da muka yi in muka zo mu ji kai ga wa'ansu abubuwa kuma na, na alheri faila ta sauka min al-ulumi na daga ilmai wal asrar da asrarai walam azal ban gushe ba uqayyidu ina rubuta nace abin nan za a bari ya zube fa duk abin da naji ina rubutawa Abdullahi bin Amr bin al-Asi kenan shi Abdullahi bin Amr bin al-Asi duk abin da ya ji a wajen manzo Allah ya rubuta shi imanin sa duk abin da manzo Allah yake faɗa ba wasa bane sai Quraisha suka ce masa kai mutumin nan fa mutum ne yana faɗa abubuwa wani abin zai faɗa yana fushi wani abin zai faɗa yana cikin nishaɗi ka da rubuta komai yace he nazo na ga manzo Allah ya rasu ka ji abin da mahajubai suka faɗa ya rasu Allah ka ji abin da mutane suka faɗa wa'ina manzo Allah sallallahu alaihi yace rubuta Abdullahi wallahi gaskiya nake faɗa wahayi ne daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa rubuta Abdullahi iya da muka ukayyidu na dinga rubutawa ma sami ito abu hurairah ya ce ni a cikin sahabbai ba wanda nake tsoro wajen ilimi sai abdullahi bin amr dan asi yace shi ma kuma bai burge ni ba rubuta yake ni ku hadda ce tsabata to an ce da in ba ka iya hadda ba rubuta ba komai in ka dau littafi ka karanta ma ka burge in kuma zaka iya kawo shi da ka ba kure ta in kuma ka ji karanta a littafi ka kawo da ka kai kure malamai sun ce a dora ma kuranka wa ya ce ka yi duk gaba ki da to uqayyidu uqayyidu ma sami sai na dinga rubuta duk abin da na ji minhu wa yumlihi alaina ya nema na shibtarsa min hibzi daga haddansa wa lafzi da lafazinsa sun manta kala sannan shehu jani ya tashi min biladi sahara'i daga kasashen sahara almazkuratu da muka faɗa dinna jazair dinna fisabi ashara ranar sha bakwai min rabi'il awwal ga watan rabi'il awwal sanata shekara ta salasata uku salasata ashara sha uku wa mi'ataini da ɗari biyu wa alfi yanzu ɗariƙa ta yi shekara wajen sha sha bakwai da sauka shehu jani a samgu don shehu jani ya bar ba samgu ne ɗariƙa tana shekara goma sha bakwai sannan ya fito wada kala bi fasi shehu jani ya shiga fas sadisa ranar shida min rabi'u sani ga watan rabi'u sani an taso ranar sha bakwai ga rabi'a awal an shigo ranar shida ga abu kaga an yi wajen kwana ishirin da ko ɗaya ne an ɗan yi wajen kwana ishirin da ɗan wani abu ya shiga fas akan hanya da an yi wa'annan adadi wasta fas yawa wadda kala bi fas sadisa min rabi'i sani min al'amil mazkur na wannan shekara wa nahnu ma'ahu muna tare da shi da su aka yi wa hijiran abasan bunu aka yi wa fas min abisan guna daga abisan guna ila an wasalna li fas har muka muka zo fas wastafadna mun amfanu fi safarina a tafiyar nan tamu umura da lamurmura la nusiha ba za mu iya kirga ta ba min ahwali na daga madadi kadirin shehu tijani kadiri da yake zo ma daga Allah abubuwan da suke zuwa na sayyidina radiyallahu anhu lam yaqli alaiha da wani dai wanda ba a yi wannan tafiya da shi ba bai ga wannan abu kuma ba zai iya rubutuwa ba wa shahidna lahu mun gani gare shi fi zalika safar a wannan tafiya min kawarikil adati na daga ketawa al'ada karamomi mun ga abubuwan da yafi karfin hankali min ma sa taqifu alai in Allah da zan dan kama wani abu zaka tsaya akan sa insha Allah fi mahalli a wajen sa min babil karamati in nazo kofar fada karamomin shauci jani walamma maballahu sha'arani da muka sauka fas kuma bayan an yi wata biyu a fas wata biyu sun shige yanzu an sauka rabi isani rabi isani shi daga rabi isani to rabi isani ya kare jimada awwal ma ta kare yanzu an shiga jimada akhir jimada aki yayin da wata biyu suka shige amara na radiyallahu sai shehu ya hore mu bi jam'i hadha talif yace in tara wannan jawahirul ma'ani wata biyu kawai aka aka ce a tara bi amrin min sayyidu yace manzo Allah ne ya horo a tara sallallahu alaihi wasallam mu akidan ko manzo Allah ya karfafa layan bagi tarku yanda ba za a iya bari ba manzo Allah ya karfafa min dan ma kar in ji kunya an bari ko in ji tsoro ba'ada an kana bayan da shehu tijani ya kasance a marana ya hore mu radiyallahu Allah ya da a gare shi bi tamziki da miyayya ga duk abin da muka rubuta a can ziyarorin nan da muka dinga zuwa na dinga rubuta shehu tijani yace duk in yaga duk waɗanda ƴan uwa ma suka kwaikwaya a hannun mu shehu yace duk a yaga kuma labarin shehu ya ce ya ga da abin da yake da aka yi radiyallahu an bi tamziki da yayyaga ma jama'anahu abin da muka tara shi minhu da gare shi li sababi sabida wani sababi iqtadahu alwaqt da lokacin ya hukunta haka sabida lokacin da ake wal halu da halin da ake hatta tafaddala alhaqu ha Allah ya mana falala alaina akan mu alkabirul muta'ali mai girma da ɗaukaka bi amrin da horo min sayyidul rijali daga shugaban mazaje sallallahu alaihi wasallama la ya sa'uhu tarku wanda shehu jani ba zai iya barin wannan horo ba yanzu dai an ce yayi shikenan wala yanbagi kuma ba zai yiwu ba ma illa jam'u sai hada shi faqad qala lahu sayyidul wujud manzo Allah ya ce da shehu tijani radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallama ba'da amrihi lahu bayan yayi horon shehu tijani bi jam'i da a tara wannan littafi tahaffaz alaihi ka kiyaye shi fa ahmadu ka kiyaye jawahirul ma'anin nan liyan tafi abil auliya dan waliye su amfani da shi ba a daka bayan ka bihimzi da kiyaye shi mun gode Allah duk wanda wali ne zai yi amfani da shi duk wanda ba wali dama ba nasa bane kenan ko malamai sun ce kakka Allah ma wala ta ba laysa laka bi ilm ba wani abin tsoro a ciki ba wani kaza a ciki duk faɗar girman manzon Allah ne da matsayin manzon Allah da Allah ya sanar da shaujani kaza kaza a ciki amma ba kowa zai iya ɗauka kaza ta kenan in ko shi ko wali dama abin da yake nema kenan duk baki ɗaya mun gode Allah kuma mun gode Allah da Allah ya sa shautu jani sisa Allah ya sa kamar da alheri ya buga wannan jawahirul ma'ani na gidansu din wanda shine hakikar jawahirul ma'ani da wanda yake hannun shautu jani wanda Alil Harazmi ya rubuta duk mun yi wannan karatun rabi kanuni ya faɗi abin da Allah ya hore shi kuma duk mun gane duk gaba kiɗa duk jawahir ma'an nan daga shi shi ne dai wannan sufuli guda biyu gashi Allah ya hore yan uwa duk su malla ajiye shi ma a waje albarka saboda wannan wasiya ta manzo Allah aka dinga kiya an taba sace jawahirul ma'an nan sai da wajen shekara uku bayana Allah ya sa aka gano shi aka fanso shi an fanso jawahir ma'annan da sau biyu kuɗin da aka dinga fanso shi da shi a wannan lokacin ce ya ci a sai gida biyu a fas jibi dai gidaje irin na fas da tsadarsa amma ya ci a sai gidaje biyu duk gaba gida to har ƙarshe dai shi sai dai muhammad bashiru dan sai dai muhammad habibu sai dai muhammad dan shehu tijani gaba ɗaya ya ɗauki jawahir ma'annan ya danka shi hannun baban shehu ibrahim shehu abdullahi yana ganin ya danka shi a hannu mai aminci inda Allah zai kiyaye kuma Allah ya yi haka har yau jawahir mu'anna yana nan gidan Shehu Ibrahim shi kuma Shehu Abdullahi ya danka shi a hannun Shehu Ibrahim shikenan dai abu ya dawo gida sahibul faharazimiya ta dauka yanta shikenan abu ya dawo gida to kuma yau duk gashi a hannun yanzu kaga dai duk wanda yake da wannan jawahir ma'ani biyu dinnan ga shaida Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu duk wannan magana ga shaida Shehu Ibrahim ga hannunsa a ciki ga shaida katimul auliya'i shi kansa ga ta shaida katimul auliya'i ga ga ta ga shaidar Muhammad al dan Sayyidi Ahmad dan Shehu Muhammad al-Hafiz na Misra shi ma a jiki mun gode Allah faidar shaidar sahibul faidati da ta katimul auliya'i ta ishe mu dai mun gode Allah to to Allah ya hore wa ƴan uwa duk su zama sun mallaki wayannan guda biyu bayan wannan ma bashi amma dai akwai abubuwa da ya ƙara ƙara a ciki wanda wannan mai hannun sai ya bi alil harazi na an ga an ga babu kila sharhi ne wayansu kuma suka ƙara dai gashi nan dai Allah ya dasa da su duk gabaki ɗaya radiyallahu an to yawa ta'afas alaihi shehu da ka kiyaye littafin nan liyan tafi abiyil auliya idan wali ya amfani da shi sa amfani da shi ba a daka bayan ka bi hibzihi da kiyaye shi fa amarana da haddace shi din ma shi hasan ya haddace zahirin ma'ani haka gausu haka duk galibin manyan shahudi din nan kaza zai gaba kida fa amara kuma na ga wani bawan Allah mutum wani wani bawan Allah wale shi ma mutumin ko balsumbo shi ma ya haddace zahirin ma'ani radiyallahu fa amara na radiyallahu an sai shehu jani hore mu bi kitabihi da rubuta shi wa jam'ihi da hada shi wa hifzi ma sharada da kiyaye duk abin da ya zautu min masailhi da karatukan cikin sa ikon Allah sai shehu jani kuma ya tambaye ni abin nan da nace a yayya eh wai yana ina shehu ina za a bayan duk kace a kona an kona duk sai ce Allahu akbar haka izini yazo amma wannan abu yanzu da izini ya zo mana kuma ina ba wannan abu na ikon Allah da yake Allah ya san dan Allah Shehu Tijani ya ce a haka akwai almajirinsa kuma a can sahara bai san an yi wannan horon kona ba shi yana can haɗa da shi shige na wata rana ya zo da shi sa ko wani ya je ba shi labari an ce a kona ya zo ya tabbatar ni wai da gaske ne an ce aka ce menene aka ce ai shehu yana neman sa ba aka ce shehu ga abin na an samu ce Allahu akbar daga Allah shi ma an shigar da shi cikin jawahirul ma'ani an shigar da shi to da shine ma sharada din abin da ya zautu min masaili fa farihina sai muka yi farin ciki bi hazil bisharati da wannan bishara gayatal fari ba mutukar wato farin ciki wasurura da farin ciki dai wa karkana inda na qablu da muna da wayansu abubuwa da muka rubuta min a azami ma yadda karo mafi girman abin da ake boyewa na maganar bayin Allah fil a asara a zamanin nuka wa duhur da zamanin nuka wa kunna qabla hadhihi muddati kafin wannan lokaci mun kasance hina muzika yayin da aka ce a yayyaga su a kona da muka yi kuma fi gayatin nakadi abin yayi mana wuya muna cikin damuwa malam irin wannan karatu a ce yanzu ya za mu kuma samun irin wannan karatu yanzu kuma shikenan shehu kullun sai ya ta zubar da wannan madadi ai ta bari ya zube har mun kare na bayan mu fa da za su samu duk gaba ki daya ai ta zubar da wannan madadi ana cikin damuwa dai wa adamu suru da rashin farin ciki in mun sha madadin mun yi mutum ba kuma ya mutuna ba to kuma ba shikenan fa sai yan wanda zuciyarmu ta dan iya rike amma fa ya tafi kenan tafsirin farkon Shehu Ibrahim a kosu haka aka dinga zubar da wannan madadi ba sai Muhammadu Lamin Jakani ne ya dinga dan rubuta wani abu sai da Allah ya sa kuma na ƙarshe dai wannan na 1962 da na 1963 shine wanda rikoda ta shigo shine aka ɗau wannan tafsirin da aka rubuta shi a takarda fitili shida ɗin nan duk gaba ki da amma dai wa'ancan guda biyun sun tafi sun tafi to to kuma ka san azara an ta san ba rubuta hadin nan ake ba kuma ba rikoda fa kaga in aka dinga zubo gwalagwalan su aka dinga wa rashin farin ciki ila an tafaddala Allah ha Allah ya falala a gare mu bi kamalil farhi da cikar farin ciki wasu ruri da farin ciki da fashara ana fa sai muka shiga fi kitabati cikin rubuta shi wa jam'i masaili da tara wato karatukansa abinda shehu jami yake so a isar wa muhawalati da abinda shehu jami yake so a isar nas'alullah tamama muna roƙon Allah Allah ya cika mana bi jahi badr tamam albarkar wata dan daren 14 cikakke alaihi min Allah afdalu salatu wa salam mafi dadin daraja da mafi dadin matsayi su tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala fatima wa ala والهادي إلى صادق المستقيم سبحان ربك رب العالمين الحمد لله رب العالمين